الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم جمعة تقوى قوة ذو الحجة hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam na da shekara 1416 wanda ya daidai da 26 ga watan april 1996 a sheikh suleiman ibn abdullah ibn abdulwahab ya ce qawluhu an bajala da ya ce daga bajala bajala din ya ce huwa bi fatihil muwahhada a karanta da digon ba mai digo daya ba'daha jimun bayan wannan baga jin ƙarami nan ibnu abada shine bajalatu dan abada bi fataha ne za a karanta shi da fataha guda biyu abada ka a ce abda attaimi dan kabilar bani taim sannan al'imbari sannan kuma wanda yake kabilar imbar basriyun mutumin ƙasar basra ne fiƙatun amintaccen mutum ne mutumin kirki قوله كتب إلينا عمر بن الخطاب ليتي عمر بن الخطاب يا ربو تامن وثيقة أن اقتلوا كل ساحر وساحرة cewa duk wani ɗan sihiri da wata ‘yar sihira a kama su a kashe su ila akhirihi har zuwa ƙarshen wannan asari a sheikh Sulaiman ya ce sarihun fi qatli sahiri wa sahara wannan ya fito ƙarara ya nuna cewa za a kashe mai sihiri namiji ne ko mace وهو من حجج الجمهور القائلين بأنه يقتل wannan asari na daga cikin hujjojin da mafi yawancin malamai suka kafa akan cewa duk wanda yake yin asiri ko yake aikin yin asiri din za a ainihin wato kashe shi wa zahiruhu annahu yuqtal min ghairi istitaba kuma a zahiri wannan ya nuna ba za a nemi mutum ya tuba ba da zarar ka je kai wa wani asiri aka kama ka kai ne malamin mai yin asirin ko kai ne wanda ainihin kaje ka bayar aka yi ba za a nemi da ka tuba ba kawai za a kashe ka ne wa huwa kadhalika alal mashhur an ahmada haka magana shahararriya ta zo daga imamu ahmad ibnu hanbali al imam al mubajjal imamu ahli sunna wa bihi qala malikun haka al imam malik abu abdullah imamu darul hijra ya fadi yace inna sahabata lam yastatibuhum ai sahabbai ba su nemi yan sihiri da su tuba ba da zarar sun kama dan sihiri sai su kama shi su kashe shi kawai saboda haka duk inda aka kama mai yin asiri ko mai tsafe tsafe sai a kashe shi kawai wali anna ilma sihiri la yazulu bitauba a sheikh salaman ya ce kuma ai har wa yau shi ilimin sihiri din nan ba zai gushe ba ko da mutum ya tuba yana nan da yana tare da wannan ilimi din wa an ahmada an samu wata riwaya daga ahmad imamu ahmad a wani lokaci ya ce yustatabu za a nemi mai yin sihiri da ya tuba idan aka kama shi fa in taba idan ya tuba kubilat taubatuhu sai a karɓi tuban shi wa khulliya sabiluhu sai a rabu da shi wa bihi qala shafi'i haka imamu shafi'i ya faɗi qaulan wahidan inda shafi'i amma inda ahmad fa huma qawlani al bil istitabati man kana sahiran والقول بغير استتابة من كان ساهرا والمشهور عن أحمد أنه يقتل ولا يستتاب هذا هو الصحيح المشهور عند أحمد وجمهور الأئمة yace li anna zambahu la yazidu ala shirk waɗanda suka ce ai ɗan sihiri za a nemi da ya tuba saboda me saboda zunubin shi dai duk inda ya kai ya kawo ai dai bai fi shirka ba dai ko wal mushrik yustatabu mushriki kuwa ana neman shi da ya tuba wa tuqbalu tawbatuhu kuma in ya tuba ana karban tuban nashi faka zalika sahiru haka nan wanda ya sihiri shi ma wa ilmuhu bisihri la yamna'u tawbatuhu kasancewa ya san sihiri wannan ba zai hana shi tuba ba tuban kuma ya zama gyararre bi dalili sahiri ahlul kitab saboda dalili akan cewa wanda yake mai sihiri ne daga cikin ahlul kitab idza aslama dan sihiri kirista ko bayahude in ya musulunta ai tuban shi yayi musuluncin shi yayi ko to haka musulmi in ya zama yana yin sihiri in ya tuba za a karbi tuban shi a karkashin wannan maganar fa suka ce masu wannan magana suka ce walizalika saha imanu saharati fir'aun saboda haka ainihin wato masu sihirin nan na fir'aun da suka yi imani imanin su ya inganta wa taubatuhum kuma tuban su ya inganta qultu ni a sheikh Sulaiman ibn Abdullah ibn Abdul Wahhab sai na ce al-awwalu asahu magana ta farko ita tafi inganci li zahiri amali sahaba saboda zahirin aikin sahabbai cewa duk wanda ya sihiri ba ma za a nemi da ya tuba ba kawai sai a kashe shi yace wannan magana ita ce tafi inganci falau kanat listitabatu wajiba la fa'aluha da a ce neman mai sihiri da ya tuba wajibi ne a neme shi da ya tuba da sahabbai sun aikata haka au bayyanuha ko kuma da sun bayyana wa amma qiyasuhu alal mushrik fala yasihu yace ayi kiyasin cewa ai dan sihiri ai kiyasin shi da mai sihiri game da mushriki game da tuban mushriki mushriki yau in ya tuba tuban shi ya inganta inda ya yi da kyakkyawan manufa to a yi kiyasin tuban ɗan sihiri da mushriki ya ce wannan kiyasi ne wanda ba daidai ba ne bai inganta ba li'annahu aksaru fasadan saboda shi ɗan sihiri ɓannar shi ta fita mushriki yawa wa tashbihan min al mushrikina sannan kuma shi ainihin ɗan sihiri ruɗani da yake kawowa da ainihin lalata aƙidan mutane ya fi ɓanna fiye da ainihin mushriki da ɓannar shi da ainihin wato fasadi wanda yake kawowa na ruɗa mutane ya fi ɓannar da ainihin mushirki yake kawowa saboda haka ba za a ainihin nemi da ya tuba ba wa kazalika la yasihu qiyasuhu ala sahiri ahlil kitab yace haka kuma bai halatta bai dace da ayi kiyasin dan sihiri na musulmi da ɗan sihiri na ahlul kitabi ba li'annal islam ya jibbu ma qablahu saboda musulunci yana yanke abin da ya zo kafin shi wancan ɗan sihiri ne kirista sai ya tuba gaba ɗaya to shi kenan shi wannan duk wani abu da ya da gaba ɗaya sunan shi kafirci amma wannan ko yanzu musulmi ne sai kama wata hanya ta kafirci to shi kenan wannan ba za a nemi da ya tuba ba saboda me saboda shi a cikin musuluncin ne ya zo ya kafirci wancan ku dama a kafircin ne ya kafirci shi kenan alkufru millatun wahida da kafircin shi na kiristanci da yake da kafircin shi na sihirce sihirce da yake jidde ne amma wannan musulmi ne sai ya dauki sana'a sihiri wannan ainihin aikin da ya dauka ya kafirtar da shi kafircin da ba dole bane da a nemi da ya tuba balle ainihin a ce in ya tuba ko za a karba ko ba za a karba ba wa hadha al-khilaf mala yace duk wannan sabanin fa inna ma huwa fi isbat al-hadd inda anhu bit tauba duk baki ɗayan wannan sabanin ainihin wato ana yin shi ne ko kuma an yi shi ne game da hukuncin in ya tuba za a iya cire mai haddi din haddin kisa in ya tuba shi mai sihiri musulmi za a cire mishi haddi na kisa ko ba za a cire mai bici shi ne kawo wannan sabanin amma ma amma fi ma bainahu wa bain Allah fa in kana sadiqan qubilat tawbatuhu amma tsakanin shi da Allah in dai tsakanin shi da Allah tuban shi da gaske ne to wannan tuban shi ya zama karbabbe amma tsakanin shi da mutane masu hukunci in ya tuba za a karbi tuban shi a kyale shi a fasa kashe shi ko kuwa ba za a karɓi tuban shi ba a fasa kashe shi to a nan ne malamai suka yi saɓani wasu ka ce za a karɓi tuban shi a fasa kashe shi wasu ka ce ba za a karɓi tuban shi ba saboda haka lallai sai an kashe shi ko da ya tuba ɗin wannan magana ita ce sahihiya kamar hukuncin zagin annabi sallallahu alaihi wa sallam ko mutum ya tuba sai an kashe shi haddan in ya je kuma ya je can tsakanin shi da Allah wannan amma dai sai an yi mishi wannan hukunci wannan fanka ku rarrage su da Allah qala الشيخ محمد ابن عبد الوهاب يتي وصح عن حفصة أنها أمرت بقتل جارية لها سهرتها كما يا تبتا يا إن كانت دقا حفصة أم المؤمنين الله يقارى متى يرده ta yi umarni aka kashe wata baiwa ta ta saboda te mata sihiri wata baiwa ce ta hafsatu matar annabi sallallahu alaihi wasallama sai ta ainihin yi mata tadbir ta ce idan na mutu kin zama ya sai ta kosa wannan uwar gida ta ta mutu da bata mutu ba shikenan da ta kosa sai ta mata sihiri dan ta kashe Hafsa din ta samu dai ta ta kubuta daga yanci daga bauta to shine ainihin da aka kama ta sai sai ta Hafsa sai ta kama ta sai ta kashe ta ma'ana ya tabbata kenan sahabbai duk wanda ya sihiri kashe shi suke yi saboda sihiri yana kisa mun fahimci wannan ko wannan ainihin asari imamu malik shine ya ainihin ruwaito shi da ainihin isnadi wanda yake ainihin wato sahihi a ballagan sannan kuma imam al-baihaqi shi ma ya ruwaito shi da isnadi mausuli mausuli sahihi daga abdullahi dan umar ma'ana ya karbo hadisin wannan asarin daga yashi kenan sharhun hadha al-asar rawahu malik fil muwatta yace wannan asari imam malik ne ya ruwaito shi a cikin littafin shi al-muwatta an Muhammad bin Abdurrahman bin Sa'ad bin Zurara annahu balagahu cewa labari ya kai ga Imam Malik anna Hafsata zaujan Nabi sallallahu alaihi wa sallama qatat jariyatan laha saharataha sai ta tuna hafsa ta kashe wata baiwa ta ta wadda ta yi mata asiri wa kana qad dabbaratha ta yi mata tadbiri ne ta ce in ta mutu ta zama ya fa amarat biha to da ta yi wa hafsa wannan asiri din sai hafsa ta bada umarni fa qutilat sai aka kama ta aka kashe ta to wannan haka yazo ballagan ballaga a wurin malaman hadisi ba a aiki da shi ba a kafa hujja da shi amma dan ya zo ta hanyar imamul baihaqi ne musnad marfu'a musnad mausul dan haka ainihin ya inganta amma da a ce yadda ya zo a muwatta din nan haka yake to da bai inganta ba don me don ya zo ne ballag cewa annahu balagahu din da kaga ballag ko ka same shi mursali ko ka same shi mu'dal ko kuma ka same shi ma ainihin diya fi haka illa ورواه عبد الرزاق عبد الرزاق ما رويتوش أتكل لتافن المصنف وحفصة حفصة إن دا أكتي واتيتي إتا هي أم المؤمنين إتا تي أور مؤمني بنت عمر بن الخطاب إر عمر بن الخطاب تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم النبي أوريتا بعد خنيس بن حذافة باين خنيس بن حذافة سير بدا إتا سنة ثلاث a shekara ainihin wato ta uku bayan hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya aure ta sayyidina umar ne je ce ko za ka aure hafsa to shine annabi sallallahu alaihi wa sallama ya amince ya aure ta din to ashe ya halatta kenan har akwai wani malami babba da ya littafi akan haka ardur rajuli ibnatahu ila rajuli salih ka ɗau ƴarka ka kai ta wurin wane mutum na gari wane ko za ka auri ƴata aka ce ya halatta sahabbai sun yi gashi sayyidina ali yazo ya ce wa sayyidina umar ina ma da ka auri yata ummu kulsum sai ya ce to ba laifi a aiko ta in gani ya ce to in dai ka aiko na aiko da ita kaga ta yi maka to na baka kaga shart kenan in te maka to na baka to shikenan ana aiko da ita da ya kalli yarinya ya ga te mishi shikenan sharadi ya cika ko ta zama mai kenan ta zama matar shi sai ya yi ƙaurinta ya ce bari ga ƙaurin naki ice ko ba tabo sai ta ce wallahi ba dan kai bane amirul mu'minin da na koda maka mari da gemin ka da komi kana daga mana kauri to matar shi ce ita bata sani ba kama a bata biran nan ne je kiki kai mishi wannan ki ce wai yayi ashe ke ce biran to shine bayan hijira da shekara uku annabi ya aure ta wa matat sanata hamsin wa arba'ina ta rasu a shekara ta arba'in da biyar bayan hijira yau shekara hafsa dubu ɗaya da ɗari uku da saba'in da ɗaya da mutuwa faradiyallahu ta'ala anha qala الشيخ محمد ابن عبد الوهاب har wa yau yace wa kaza sahha an jundub haka kuma ya inganta daga jundub shi ma jundub ya taba kashe wani dan sihiri wannan ainihin bukhari ya ruwaito wannan asarin a cikin littafin shi at-tarikhul kabir sharhun al-muradu bihi huna qat'an jundubul khair al-azdi yace kai tsaye wanda ake nufi anan shine ainihin wato jundubul khair al-azdi qatilus sahir har haka ma ake mai kirari mai kashe dan sihiri وهو جندب بن كعب بن عبد الله قال أبو حاتم أبو حاتم الرازي جندب بن كعب قاتل الساهر جندب دان كعب دنا شيني أينه وان دي كشي دان سهري ويقال جندب بن زهير كما أنا جوا جندب دان زهير فجعلها فجعلها واحدا أو تنسخ فجعلهما فجعلهما شيني صحيح فجعلهما واحد da jundub dan zuhair da jundub wanda yake dan ka'ab sai ce duk abu ɗaya ne ma'ana duk mutum ɗaya ne wani lokacin a ce jundub dan ka'ab wani lokaci a ce jundub dan zuhair shi abu hatim sai ya ce duk mutum ɗaya ne amma wani lokacin a ce baban shi zuhair wani lokacin a ce ka'ab wa farraqa bainahuma ibn al-kalbi wa ghayruhu amma ibn al-kalbi ya ce da bambanci ibn zuhair daban ibn zuhairin daban ibn ka'abin daban وغيره da kuma wani malamin qala ibn abdul bar ibn abdul barri an-numari ya faɗi a cikin littafin shi duk inda kaji ana tarihin sahabbai aka ce ibn abdul barri sai ka je ka ɗauki littafin shi al-isti'ab ila ma'rifati al-ashab mun gane ko haka yin shi a cikin juz'i biyu amma ana zuba shi a gefen isaba amma a tsohuwar bugu na ƙasar misra ana buga shi a ƙasan al-isaba din amma juz'i biyu ne tarihin sahabbai ne ya riga ya ibnu hajirin akan na akan al-isaba din sai dai ibnu hajirin saboda ya zo daga bayan su ya tattaro abubuwan da su ba su samu ba zakara zubair anna jundub ibn zuhairin qatilus sahir yace az-zubair ya faɗi cewa jundubu dan zuhair din nan shine qatilus sahir shine wanda ya kashe dan sihiri din wasahihu annahu ghairuhu sai malam yace amma ibnu abdul barri sai yace amma sahihiyar magana ba jundubu dan zuhair bane jundubu dan ka'ab ne ma'ana shi ma ibnu abdul barri yana ganin da bambanci tsakanin jundub dan zuhair da jundub dan ka'ab وأشار المصنف بهذا إلى قتله الساهر كما رواه البخاري في تاريخه yace mai wannan littafi a Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahab ya yi nuni da wannan asari na ainihin jundub akan cewa ainihin wato a shi wannan jundub dan Ka'ab ko dan Zuhair shine wanda ya kashe ainihin wato dan sihiri kamar yadda Bukhari ya rawaito a cikin littafin shi at-Tarikh an abi Usman an-Nahdi daga abi Usman an-Nahdi kala yace kana inda al-Walid rajulun akwai wani mutum a wurin alwalid dan abdulmalik yal'abu yana yin wasa dabo yake yi fayazbahu insanan sai ya kama mutum sai yanka shi wa abana fazabaha insanan sai ya kama wani mutum ma'ana yana sihiri ne yana dabo ne yana yi mutane rufa ido zai zo gaban sarki yana yi sai ya kama wani mutum sai ya yanka shi wa abana ra'asahu ya raba kan da uwar jikin fa'ajibna sai muka yi mamaki fa'ada ra'asahu sai kuma ya dawo ya haɗa kan wannan mutum mutumin ya ci gaba da rayuwa faja a jundubul azdi sai jundub al-azdi ya zo faƙatalahu sai kama wannan mutum mai yin dabo ɗin sai ya kashe shi shine a shahid a ciki nan gashi sahabi ne ورواه البيهقي في الدلائل البيهقي يرويت وانا هروي اتكل لتافن شي دلائل النبوة شي ما ينا كاو تاريخي نينا النبي صلى الله عليه وآله وسلم da duk abin da ke da alaka da annabi sallallahu alaihi wasallam rawanin annabi komai na annabi tufafin annabi takalmin annabi haka yake kawa kamar yadda imamu tirmidhi ya shama'il al-muhammadiyya da shi da ibnu kafir mutawwalan bayhaqi ya ruwaito wannan ainihin kissa mai tsawo wa fihi a cikin riwayar bayhaqi da mutane suka ga wannan mutum ya gutsura kan wannan kuma ya dawo ya mayar da shi yana rayuwa faƙalan nasu subhanallahi yuhyil mauta sai mutane suka ce tsarki ya tabbata ga Allah wannan mutum har yana iya rayar da matattu wara'ahu rajulun salihun min almuhajirin sai wani mutumin kirki cikin sahabbai almuhajirina sai ga irin abin da wannan dan dabo yake fa nazara ilaihi sai ya saurare shi falamma kana min alghad da kashi gari tai ishtamala ala saifihi sai wannan muhajiri ya ratayo takobin shi fadhahaba sai ya tafi yal'abu sai ya samu ainihin wato wannan mutum yana ainihin yin wasan shi din nan la'abihi zalika sai sai je sai ya samu wannan mutum yana nan yau ma yana yin irin wasan shi na jiya ya yanka mutum ya dawo ya hada shi kuma ya ci gaba da rayuwa fakhtarata ar-rajulu sayfahu sai wannan muhajiri wannan mutum ya zare takobin shi fadaraba unuqahu sai ya sare wannan dan sihiri kai shine mahallin shahid wa sai ya ce in kana sadikan falyuhyi nafsahu in dai da gaske ne yana iya rayar da matatu ya rayar da kanshi fa amara bihil walidu sai alwalidi shi sarki kenan ko gwamna sai ba da izini a fasu jina sai aka kama wannan muhajiri aka tsare shi saboda wai ya kashe ya kashe dan sihiri tunda da galiban sarakuna an ka same su irin waɗannan dama da yan dabo suke aiki to an kashe mishi dan dabo shine ya saka malamin a kurkuku وذكر القصة بتمامها ولها طرق كثيرة إمام البيهقي يفدو أن القصة غبا دينتا sannan kuma ainihin ya bayyana cewa tana da hanyoyi masu yawa قوله قال أحمد عن ثلاثة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الشيخ محمد بن عبد الوهاب يأتي إمام أحمد يأتي أن سامو دقى صحابي قداء دقى النبي سنباد فتوى أكان أكشت أن سهري كوكما سنكشت أن سهري شرح أحمد دين يأتي يأتي شيني أحمد هو الإمام أحمد بن محمد بن حنبل شيني أحمد بن محمد بن حنبل وقوله عن ثلاثة أي صح قتل السحر الساهر يا إن كنت تشوى أن سامو أينهم واتو عن ثلاثة أن سامو متاني أكو تكن صحبي سنكش أينهم ما, ما سين سهري أو جاء قتل الساهر عن ثلاثة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كوكما أن سامو فتوى دقى صحبان النبي متاني أكو waɗanda suka bayar da fatawa akan ainihin a kashe ɗan sihiri ya'ani umara wato umar wa hafsa da hafsa wa jundaban da kuma wa junduban da jundab wallahu a'lam yace Allah shine yafi sanin daidai ma'ana sayyidina umar ya bada fatawa a kashe ɗan sihiri aisha hafsa ta bada fatawa jundubul khair ya bada fatawa an kashe ɗan sihiri sahabbai nawa sahabbai guda uku kuma ba a samu wani sahabi cikin sahabbai ya saba musu akan cewa a'a sai an nemi da sai an nemi dan sihirin da ya tuba ba shine mahallil istishar akan duk inda aka kama mutum yana sihiri kawai sai a kama shi sai a kashe shi mun fahimci wannan ko to bayani ya kare dangane da abin da ya shafi menene sihiri shine ƙarshen wannan babi da malam ya kawo wanda yake tun daga farko dama ya fara bayani akan babu ma ja a fi sihiri menene sihiri din menene hukuncin kuma mutumin da ya sihiri shine abin da aka tattauna a nan yanzu sai malam ya ce babu bayani anwa babu anwa babu bayani shay'in min anwa'i sihiri babin da ke bayani akan wasu kaɗan daga cikin nau'ukan sihiri nau'i nau'i na sihiri ya fi guda sittin fa amma za a ɗan tattaɓo ne kaɗan nan ka je ka yi karatu kawai don ka karanta wannan littafin baka karanta komai a aƙida ba yanzu ka fara kar ka roƙu don ka karanta wannan kana ganin kai ka gama sanin komai ka ɗan fara tattaɓa ne shi yasa ya ce bayani shay'in min anwa'i sihiri bayanin kaɗan daga cikin nau'uka na sihiri bai wuce a yi maka bayani akan ƙwaya uku ba kaɗai a wannan babin sai ka tafi sai kai karatu dan ka san abin da yawa lamma zakara al-musannif ma ja'a fi sihir yayin da malam mai wannan littafi ibnu abdul wahhab ya bayyana irin hukuncin da ya zo game da dan sihiri arada huna an yubayyana shay'an min anwa'ihi to anan kuma sai yake son ya bayyana mana wasu kaɗan daga cikin nau'uka na sihiri ɗin sihiri iri-iri ne akwai sihirin da za a yi maka kai ɗin nan yanzu sai kawai sai ka ji ana kiran ka ta baya kuma kai waiwaya baka ga kiran ba akwai sihirin da za a yi maka kana tafiya sai ka ji an rike ka gam kuma baka ga wanda ya rike ka ba kuma kana ɗaga kafa ka sai ka ka ci gaba da tafiya akwai sihirin da za a yi maka ka kasa magana akwai sihirin da za a yi maka ka kasa ji akwai sihir iri-iri ga sunan za a iya maka to shi yasa anan yake son ya bayyana nau'i nau'i na sihiri din kaɗan daga ciki li kasarati wuqu'ihi saboda yawan afkuwar ainihin sihiri din wa khafa'iha ala nasu kuma abin ya boye ga mutane sai mutum ya zo sai ya jin rinka wasa da igiya ko kuna ganin macizai yake wasa da su sihiru takhyil kenan rufa ida bahaushe yake kiran shi igiyoyi ne nan a hannun shi amma dukkan ku da ke wurin gaba ɗaya ya rufe idan ku wasaharu a ayyunan nasu wastarhabuhum wa ja'u bi sihirin azim haka Allah ya faɗi game da 'yan sihirin fir'auna ba macizai bane igiyoyi ne amma da suka watsar da su da suka watsar din ma igiyoyin ne amma Allah da kanshi ya ce wasaharu a ayyunan nasu sai suka yi mutane rufa ido wastarhabuhum suka firgita mutane Allah da kanshi ya ce wa ja'u bi sihirin azim sun zo da sihiri mai girma mun fahimci wannan ko igiyoyi ne ko kaɗan ba su zama maciji ba amma sai kai idanka sai a juya maka shi shine fakhayyala ilaihi annaha tas'a ba motsi yake ba amma sai ga kai motsi yake haka saboda an sihirce idanka shine rufa ido kenan hatta ataqada kasirun minan nasi har aka samu da yawa daga cikin mutane anna anna man sad anna man sadarat anhu hadhihi al-umur wai duk wanda aka ga yana irin waɗannan al'amura fa huwa min al-awliya wai sai a ce shi cikin waliyai yake an ga yana ainihin irin waɗannan ya maida ya maida wani ya zama doya ya maida wannan ya zama kuɗi wai sai a ce ai wani wali ne yana iya kaza yana iya kaza wa adduha min karamatil awliya jahilai sai suke kididdige waɗannan abubuwa wai suna daga cikin karamomi na waliyai wa alal amru ila an ubida ashabuha har ma al'amari ya kai ana bauta wa malaman da suke yin irin wannan abu warujiya minhumun naf'a wa barra ake fatar a samu wani amfani daga wurinsu ko kuma cutarwa in kana son a cutar da wani sai ka je wurin irinsu in kana son ka samu amfani sai ka je wurin irinsu saboda kadai an ga suna yin waɗannan abubuwa sai a ce karama ce tare da cewa ba karama ba ce al'amuran ne shi yasa sai ka yi karatu mai zurfi a cikin aƙida in ba haka ba baka iya bambance sihiri da karama wallahi amma littafi da zaka je ka ɗauka ka samu cikakken bayani ka je ka ɗauki sharhul aqidati tahawiyya na ibnu abul izzi al hanafi ya kawo bayani akan menene karama menene mu'jiza me duk sai da ya tantance waɗannan al'amuran baki ɗaya amma kuma in kana son uwa uba wajen bayani sai ka koma littafan ibnu taimiya wanda ya wa ainihin falasifa raddi akwai kitabu safdiya akwai kuma ainihin littafin shi annubuwa duk waɗannan matsalolin ibnu taimiya ya tattauna su ɗaya bayan ɗaya menene mu'ujiza menene karama menene sihiri me bambanci tsakanin mu'ujiza da karama me bambanci tsakanin sihiri da mu'ujiza da karama in ba haka ba abin sai ruɗe maka sai ka zo gaba ɗaya sai ka kafirce musu gaba ɗaya ya zama da wanda ya zama wajibi ka kafircewa da kuma wanda ya zama haramun ne ka kafirce mai duk sai kafirce mishi ko kuma sai ka yadda da su gaba daya ya zama ka yadda da wanda ya zama dole a yadda da shi da kuma wanda bai zama dole a yadda da shi ba to kaga sai ka yi bincike ka iya bambancewa shi yasa da al'amarin ya zo a zamanin annabi Musa al'amarin ya ruda su yan dabo sun yi yawa a zamanin annabi Musa yan sihiri to sai annabi Musa sai ya saka hannun shi a hammata haka sai ya fito da shi haka sai ya zama babbar torchlight duk sai ya haske wuri ya ke ganin ai wannan ma sihiri ne saboda me saboda duk malaman gari haka suke yi annabi Isa da ya zo shi ma haka aka samu sai su zo sai su yi kaza sai su yi kaza sai a ga matacce ya tashi yana tafiya annabi Isa kuma ya zo da mu'jiza sai abin ya ruɗe musu to amma shine Allah madaukakin sarki yake cewa wa yuhiqqu Allahu al-haqqa bi kalimatihi walau karihal mujrimuna daga ƙarshe sai Allah ya tabbatar da gaskiya da izinin shi dan me dan waɗancan ainihin wato su kunyata kuma ko da makiya Allah sun ki to dole ne sai an yi bincike za a iya bambanta karama da mu'jiza da sihiri in ba haka ba sai al'amarin ya zo ya rudar da kai ko farkon littafin minhajul muslim ka dauka na abubakar jabirul jaza'i za ka dan samu bayani akan me karama me mu'jiza da irin waɗannan al'amura din dan kaɗan fita daga jahilcin kaɗan in ba haka ba sai al'amura su zo sai ka zama sai ka zama sakarai duk abin da ya zo maka kai ka ce ƙarya ne ko kuma duk abin da ya zo maka ka ce gaskiya ne kuma ana buƙatar sai an tantance shi to shi yasa mutane a tashi ai karatu game da aqida ta salaf in ba haka ba za a dade a cikin bankaura wal hifz sannan sai kaga mutane suna neman kiyayewa daga waɗannan irin bokaye waɗanda ake ganin wai waliyai ne walkala da kuma tsari walkala'a da, da tsari ma'ana suna neman waɗannan malamai su tsare su shine ka je baka guru da laya da baka duk waɗannan ka zo ka makala a siyarin mota ka zo ka sa kan rago a gidanka da, da ƙaho da sauransu wan nasr ana neman kuma nasara a wurin su zaka fita kasuwanci sai ka je malam ya baka sa'a ya gaya ma kofar da zaka fita ahya'an wa amwatan ko suna da rai ko sun mutu sai ga duk ana neman waɗannan al'amura a wurin su bal itakada kathirun fi unasin min haula malam yace kai an samu ma da yawa daga cikin mutane suna kudurce wata irin aqida game da irin waɗannan mutane anna lahumut tasarrufat tam cewa irin waɗannan mutane suna da cikakken tasarrufi yadda suka ga dama haka za a yi al mutlaq fil mulk suna da cikakkiyar dama ta mulkin wannan rayuwa ta duniya in sun ce ai ruwan sama za a yi in sun ce ai zafi ai in sun ce ai sanyi ai har wasu suna ganin irin waɗannan mutanen suna da iko akan haka ولا بد من ذكر فرقان يفرق به المؤمن بين ولي الله وبين عدو الله yace babu makawa a nan mu gaya maka bambancin da zaka iya bambancewa a matsayinka na kai mumini ka iya bambance tsakanin mumini waliyin Allah da kuma wanda yake kafiri ko kuma fasiki makiyin Allah dole ne mu tsaya mu maka bayani anan min sahirin ka iya bambance cewa wani dan dabo ne wa kahin wana boka ne wa a'if ka iya gane kuma wane mai bugun ƙasa ne dan duba ne wa zajirin wane kuma mai yin kuciya ne wane wa wane kuciya ya bar garin wa mutatayyir wane kuma mai yin ainihin wato camfa camfa ne wa nahwihim da makamantansu mimman qad yajri ala yadihi shay'in shay'un min al khawariq wadanda yake wasu abubuwa da suka saba wa dabi'a dan adam suna faruwa a hannayensu sai ga cewa kamar waliyai ne to malam yace dole ne zamu maka bayani akan haka shine zai fara yin bayani din sai ce fa'lam ka sani ya kai mai karatu ko kai mai saurare annahu laisa kullu man jara ala yadihi shay'un min khawariqil ada yajibu an yakuna waliyan lillahi ta'ala ba wai duk wanda wani abu ya faru a hannun shi wanda ya saba wa al'ada ko ɗabi'an mutane sai kuma a ce ya zama waliyin Allah madaukaki ba ba haka al'amarin yake ba li'anna al'adata tankhariqu bi fi'li sahiri yace domin dan sihiri mai dabo zai iya yin abin da zai keta al'ada ko kuma ɗabi'a wal mash'uz da kuma wanda yake ainihin mai rufa'ido wa khabaril munjim munajjim da kuma ainihin mai bada labari wanda yake bugun ƙasa mai bugun taurari wal kahin da boka wanda yake hudda da aljanu bi shay'in min al ghaibi wanda suke zuwa su kawo mishi wani abu na gaibu ya zo ya bada labari sai shikenan duk zai iya yin waɗannan abubuwa ya ce nan da karfe kaza wane zai iso kuma karfe kaza din nan sai wane ya iso nan da lokaci kaza wane zai mutu ko kuma rana kaza wane zai mutu duk irin waɗannan me yake faruwa shedanu ne ke zuwa suke zuwa su je su jiyo waɗannan labarai a can sama in sun samu nasara sun jiyo kafin a hallaka su sun iso ga wannan sun kyankyasa mai labari da ya zo ya faɗi sai a ce ai ran ya faɗa kuma abin ya faru ya za a iya karyata shi mun fahimci wannan to wallahi tallahi duk wanda kaga yana haka wallahi kafiri ne aljanu yake bautawa kullum gari ya waye zai musu sujuda kuma ba zai sallah ba ba zai wankan janaba ba kuma duk sanda zai musu wannan sujuda sai da janaba janabar kuma ta daga zina ba janaba ta matar shi ba wannan zai zama waliyi tsakani da Allah to shine abin da ake so mutane sai su tashi su yi karatu su fahimci irin waɗannan al'amura in ba haka ba sai a zo ya maka damfara sai ga ya mika hannu ya karɓo kuɗi haka sai ya baka sai ga yana yawo akan ruwa sai ya ganshi kawai ya jefa buzu ya hau yana jefa buzun da zai ce bismillah ko la ilaha illallah wallahi zai rikito ya faɗo yanzu nan za mu karanta insha Allah mimma yukhbiruhu bihi shayatin yace duk irin waɗannan abubuwa na daga cikin abubuwan da shaidanu ne suke ba su labarai akan haka almustariquna lissam waɗanda suke zuwa su zauna a gefen ainihin sama suna jiyo a labaran da Allah yake yi gaya wa mala'iku shine in sun je jiyowa a samu dama a tunkuɗo wannan tauraro ko ya hallaka su ko kuma ainihin su samu dama ƙarasowa wa fi'lu shayatin bi unasin mimman yantasibuna ila dinin wa salahin ورياضة مخالفة للشريعة كأناس من الصوفية وكرهبان النصارى ونحوهم yace kuma haka kamar yadda shaidanu suke aikatawa bi unasin suke yi wa wasu mutane mimman yattasibuna ila dinin waɗanda ana ganin su suna danganta kansu ga addini wa salahin da ɗabi'u na gari wa riyaba da kuma ma'ana su tsaya su wahalar da kansu wajen bauta Allah riyaba su saba wa kansu su tsaya su ta ainihin bauta ya ce za ka ga shaidanu su ne wa wasu irin mutane irin haka za a gan shi gashi ya zauna a masallaci yake ta ibada kawai amma sai kuma ga yana tashi sama haka kamar tsuntsu to sai a ɗauka menene sai a ce karama ne tunda abin ya zo a mahallin shi tunda ibada yake dama to amma ba a san akwai wani abu sirri a ƙasa ba kuma ya ce mukhalafa li shari'a waɗanda sun saba wa shari'a ka unasi muna sufiya kamar wasu mutane daga cikin sufaye su ba yan ɗariƙu ga sunan duk haka kike gani sai a ce an je an same shi ka'aba tana kewayawa a abin nan ka'aba tana kewaya shi ko kuma ka'aba ta zo ta mai sujuda ko kuma ka ce ka je ka ga rana ta mishi sujuda ko kuma ka ce ka ga farin wata ya zo mai sujuda ko tauraruwa duk zai yiwu ka iya gani rufa idan ne aka yi maka dan ka zama ka zama nama da magi da tumatiri gare shi ya rinka daddage ka yana ci ka zama hadimin shi har abada wa ka ruhubanin nasara kuma kamar yadda ainihin wato ruhubanawa masu bauta daga cikin kiristoci ya zauna kawai a coci ibada yake yi su ma zai ga dishi ɗanu su ne musu haka saboda waɗannan al'amuran gaba ɗaya Allah bai yarda da su ba da Allah maɗaukakin sarki zo game da magana akan ruhubananci sai ya ce wa rahbaniyatu nibta da oha da kuma ruhubananci shine a zauna ana ta ibada ba za ka yi aure ba ba za ka ci mai daɗi ba ba za ka sha mai daɗi ba ba za ka sa mai daɗi ba shine ibnu jawzi ya ce cikin talbis iblis sai je su ɗibi ruwan kwata suna sha suna cin toka suna wahala Allah ya ce wa rahbaniyati nibta da uha su sun aga wa kansu ma katabnaha alaihim Allah ya ce ba mu muka dora musu ba illa ibtigha'a ridwanallahi wai neman yarda Allah suke nema shi yasa suka kuntata wa kansu sai Allah ya ce fa ma ra'awha haqqa ri'ayatiha sai suka kasa kiyaye wannan abu da suka dora wa kansu yadda ya dace wallahi ko kai yanzu ka dora kanka kullun zaka yi sallah raka'a dubu wallahi ba za ka iya shekara goma ka ne ba amma ka ɗibi yadda manzon Allah yake raka'a goma sha ɗaya ran da abin ya faskara kai raka'a tara ran da ya faskara kai bakwai ran da ya faskara kai biyar ran da ya faskara kai uku ran da ya faskara kai ɗaya ran da bai samu ba kai kwanciyarka ba shi kenan ba to za ga kana rayuwa lafiyar kalau ina fatan mun gane wannan to shine yace kamar ainihin ruhbanawa daga cikin kiristoci wani hauhim da makamantansu za in ka kalli duk yadda waɗannan sufaye suke addinai za ga suna da alaka da ruhubanawa na ainihin fastoci da sauransu kiristoci da suke ibada da sauransu za ga duk suna da alaka akan waɗannan abubuwa fayutiruna bihim fil hawa sai kaga suna ainihin ɗaukar su suna yawo da su a iska suna yawo a kamar yadda tsuntsu ke tashi suna tasar da su su ma suna tashi wayamshuna wayamshuna bihim alal ma'i kuma suna tafiya da su akan ruwa sai ga mutum a ce ai wani yana tafiya yake a ruwa akan ruwa yake tafiya wayatuna bit ta'ami washurb suna kawo musu abinci da abin sha wa darahim da kuɗaɗe sai kawai sai ga ya mika hannu haka yanzu nan sai ga ya kawo maka soyayyen nama sai ba ka kaci sai yanzu nan sai ga kuɗi na zubowa fafar fafar fafar wallahi duk shedanu ne suke musu kana kafircewa Allah kai ma ka hau bauta waɗannan aljanin duk za su yi maka wannan kafirci to amma duk wanda ka ci cikin wannan wallahi sai ka biya shi ajilan au ajilan ko a nan duniya ko kuma a lahira tunda na jama'a ne suke zuwa su ɗibo sata suke yi wa kad yakunu zalika bi azaim yace haka tana iya faruwa ta hanyar surkulle akwai surkulle wanda ake yi kamar yadda muka faɗi a farkon wannan fasli wallahi ba dan akwai masu raunin imani cikin mutane ba duk waɗannan al'amura sai an kwatanta sa a aikace sun gani har irin waɗannan azaim din irin wannan surkulle din da zaka yi yanzu nan aljani ya bayyana gare ka wallahi duk malamai sun bayyana yadda ake yin su to amma duk kafirci ne ba za a gaya kowa ba saboda akwai za'afatul iman wani ana yi shi kenan hanya samun kuɗi ta buɗe mun fahimta ko to azaim azima ashirkiya yanzu nan zai hauta wasuli da sunayen manya-manyan aljanu yanzu nan sai kaga ainihin aljani ya bayyana gare shi a sura wadda da farko zai zo mai yadda zai zai taya mai da hankali ya firgitar da shi to in ya tsorata a lokacin sai ya haukace in ya daure aljanin ya zama maciji ya zama kaza ya zama jariri ya zama kaza ya ta bashi tsoro in ya daure to shikenan sai kuma ya ga ya bayyana mishi a sura tsaf wadda hankalin shi zai kwanta ya iya sauraren shi to duk abin da yake so sai su sharadi kullun zai faɗi ya mishi sujuda safe da yamma da kaza da kaza zai yanka mai kaza zai yanka mai kaza shi kuma duk bukatar da yake so ya zo ga abu ga irin kalmomin da zai faɗi da ya faɗe su yanzu nan zai ainihin bayyana gare shi shi kuma ya bayyana mishi bukatun shi to shine suka zo zamanin annabi sallallahu alaihi wasallama suka ce ya rasulullah kunna narqi fil jahiliya mun kasance muna yin ruqa a jahiliya sai ya ce a'ridu alayya ruqakum ku kawo min yadda kuke yi da zuwa kawo sai ya ce la ba'sa bir ruqa ma lam yakun fihi shirk babu laifi in dai babu shirka a ciki shi ku tashi ku yi karatu kawai wa ruqa shaytaniya da kuma ainihin ruqa na shaytanu ma'ana addu'o'i wanda yake za a rinka kiran sunan manyan shaytanu ana tawassuli da su to shikenan sai aljani sai ya halarto wa bihilin wa ko wa bihayalin da ainihin wato dabaru ko aita wasu dabaru wanda yake ainihin aljani zai halarto shine hil dabara wa adwiya da kuma ainihin wasu magunguna waɗanda yake in aka je aka sassaƙo su suka bushe ana zuwa aka turara yanzu nan aljani zai bayyana kamar yadda ka san yanzu za a iya turara yanzu nan sai ga macizai duk sun cika masallacin nan ko kuna mu duk abin da kake son ka kira akwai nau'in da zaka je ka samo shi a dawa sai zo ana turara yanzu nan sai masallacin nan duk in aljanu ake so akwai wanda za a sa idan kuna mu ne in macizai duk irin nau'in dabba da kake so yanzu za ta zo nan ko zaki kake so yanzu nan zai halarto duk inda yake to duk waɗannan al'amura kafirci ne ba addinin musulunci bane to dan me za mu tsaya mu bata lokacin mu akan su shine sai mala yake cewa kallazina yadkhuluna an-nara bi hajar talq kama wadanda kama wadanda kuma suke shiga ainihin wuta da hajar talq dutse ne wanda ainihin ake hako shi a ƙasa in aka zo aka hako shi wani nau'i ne na dutse shi ma duk waɗannan al'amuran haka za a faɗe su ba za a yi bayanin su ba saboda akwai masu raunin imani wani yana nan ana dan faɗe shi kenan ya zama boka kenan daga wani irin dutse ne aka je aka hako shi kana zuwa ka shashafa a jikinka haka inda za ka sa hannunka wuta ba za ta ci ba akwai nau'i kuma ciyawa ita ma kana zuwa ka je ka yanko ta ta bushe ka zo ka daka ta kana turara ta haka shikenan hayakin ya bushe hannunka ko ka kwaba ka shashafa shikenan wuta ba za ta ci hannunka ba sai a rinka cewa ai shariji ne wane mutum waduhunin a waduhunin waduhunin narinji da kuma ainihin mai wani mai ne da suke ainihin shafawa ana hada shi ainihin da abin da bahaushe ke kiran farar wuta wata irin farar wuta ce za a haɗo ta za a haƙo ta sai kuma a zo sai a haɗa da mai sai zo sai a shafa shi ma duk wanda ya shafa shi a jikin shi wuta ba ta cin shi shikenan sai a ce ai wani sharifi ne wuta ba ta cin shi duk da haka suka zo suka cuci iyayenmu da kakanninmu shekaru talatin arba'in hamsin da suka wuce aka yi ta cewa waliyai ne akwai ɗan iskan da yake ma hotuna guda biyu ne hoto ne lokacin kai bai waye ba sai hoto ya a fiyarin a takarda ɗaya hoto biyu yana kallon juna yana dariya aka yi ta sayawa da iyayenmu lokacin kuɗi masu tsada suna sai wai gashi wali ne ya bayyana wuri biyu a lokaci ɗaya lokacin mutane yan ƙauye ne gidadawa ne hoto in ba haka ba yanzu za a iya ɗaukan hotonka a falle ɗaya kai kai ɗari ka kasu gida ɗari to lokacin haka aka yi ta yi suka yi ta sai ai gashi wali ne kai ka taɓa ganin mutum ɗaya ya kasu biyu a ce ina wane mutum sai gausi sai suka yi ta bada kuɗi duk za a biya su wallahi ajilan au ajilan ko ka biya a nan ko ka je can ka ci duka madadin wannan abu da ka cuta wa kad yakunu bi ru'ya sadiqa fiha yace kuma wannan abu zai iya yiwuwa wani lokacin da ainihin mafarki wanda yake na gaske wani mafarki zai da wani aljanin ya ce ka je wuri kaza mu haɗu zan baka kaza zan baka kaza zan baka kaza saboda ya rena imaninka sai kai mafarkin shi sai ku yi alkawari wuri kaza sai kuma ku haɗu a wurin ka ganshi da sura ta mutum kaza kaza diya baka shikenan kaga wannan ba wani magani ka sa ba ba wata addu'a kai ba ba wani abu da kai kawai raunin imanin ka ya gani sai ga za ka yi saukin ja shikenan wa ma yastadillu bihi ala wuqu'i ma lam yaqa da kuma ainihin wato ma'ana mutum ya zama yayi wani mafarki wanda yake mafarki ne na gaske ta hanyar wannan mafarkin ya iya ainihin haduwa da irin waɗannan shaidanu ko kuma wa ma yastadillu bihi ala wuqu'i ma lam yaqa ko kuma ya ainihin ba da labari ko ya kafa hujja akan kaza da bai taɓa faruwa ba ya ce zai faru ma'ana aljanin ya zo mishi shaidanin ya zo mishi a bacci ya ce mishi kaza da kaza da kaza da kaza zai faru ka ba da labari ya zo ya ba da labari a ce bai taɓa faruwa ba fa ya ce zai faru kuma abin ya faru in ya faru yaya sai a ce wani waliyi ne gobe sai wannan aljini zai dawo mishi ya ce to in kana son irin waɗannan harkoki su ci gaba ga abin da zaka rinka mini ne kuma zaka rinka yanka bakin bunsuru zaka rinka yanka kaza zaka rinka yanka kaza zaka rinka yanka kaza da makamantan haka in aljannin musulmi ne fasiki in an yanka da sunan Allah zai ci amma an kafiri ne in an yanka da sunan Allah ba zai ci ba duk gashi nan har ya karanta littafai duk da malamai suka rubuta akan matsaloli na aljanu babu abin da babu matsalar da malamai ba su tattauna ba wanda ya sani ya sani wanda bai sani ba bai sani ba har sai da suka ce hal tasihhu salatu khalfal jinni ya halatta abu aljanni sallah kai ne mas'ala take da wuya a wurin kan ka koma wurin malamai dai sai sun farke maka mas'ala ɗaya bayan ɗaya bi tafsil wa hadha mushtarika baina waliyillahi wa aduwillahi yace irin waɗannan al'amura din suna iya faruwa tsakanin wanda yake waliyi masoyin Allah ne da kuma makiyin Allah irin waɗannan al'amura ɗin duk za su iya faruwa masoyin Allah haka zai faru gare shi amma ba ta hanyar aljani ba a ga ya taka wuta ba mai komai ba saboda tsananin karama da gaske ne kuma ba wani asiri ba wani abin nan a'a kawai karama ce kuma za a iya ainihin ganin shi wani abu ya ba ga annabi isa ya roki allah ba ya kawo mishi abinci rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama to baba shi maryam fa annabi ya ce ba annabi ya bace amma ba abinci take gani ba kawai sihiri ta yi to ba karama waliye ba kenan kuma to kaga kaga yana iya faruwa da gaske ga waliyin kirki ko to kuma yana iya faruwa ga waliyin ƙarya ta hanyar sihiri da bautar aljanu to kaga irin wannan ne yake sawa sai jahilai sai abin ya ruda su sai ce ai wani ma dan sihiri ne bokanci yake yi shine sai malam ya ci gaba da cewa wa kad yakunu zalika bi naw'i tira wannan kuma zai iya faruwa ta hanyar ainihin nau'i na wani camfi ya jidu hal insanu fi nafsihi wanda ainihin mutum yakan ji a cikin zuciyar shi fatwafiqul qadar sai wannan abu ya dace da ainihin kaddara ta Allah ma'ana sai ya camfa duk sanda ya fita da sassafe je wuri kaza zai ga albasa ko zai ga tumatiri kuma yana fita sai Allah ya kaddara wani ya zubar da tumatirin shi jiya da daddare da ya wuce fa ne sai gani kaga nau'i ne na camfi ya camfa haka kuma sai abin ya daidai da kaddara wani ya asara ya zubar da wannan abu daidai wurin shikenan wata qa'u kama akhbara sai abin ya faru kamar yadda wannan mutum ya bada labari wa qad yakunu bi ilmin ramli wani kuma yakan bada labari ne ta hanyar ainihin ilmin ram masu zane a yashi a ƙasa din nan wa darbi bil hasa da masu yi da ainihin tsakuwa akwai wanda ake da tsakuwa sai ga dauka asana a dauka asana a dauka asana a dauka asana sai a ce wani saura wata kaza zaka mutu zana a share a zana sai ga yana girgiza kai haka dan iska sai ce wane kaza kaza kaza kaza kaza shikenan wa kad yakunu zalika istidrajan yace wannan zai iya zama istidraji ne Allah yake mishi ma'ana Allah yana kiwata shi ne ta wannan kafircin nashi dan mai inna rabbaka labir misal labil mirsad yana nan yana wannan kafirci Allah ya saka mishi ta lalaye ta rana ɗaya Allah ya kafce shi wal ahwali shaytaniyya kasira yace ka sani da cewa halaye na shaydanu abubuwa ne masu yawa wallahi suna da yawa al'amura din yadda duk baka tsammani abin yana faruwa yana faruwa wa kad farraqa Allah baina awliyaihi wa a'daihi fi kitabihi fa'tasim bihi wahda malam yace hakika Allah ya bambance bamban yayi bayani akan bambancin da ke tsakanin masoyan shi na gaskiya da kuma makiyan shi na hakika a cikin littafin shi alqur'ani dan haka kai riko da alqur'ani shi kadai bai da abokin tarayya ko kuma kai riko da Allah shi kadai bai da abokin tarayya la ilaha illa huwa Allah shi kadai ne bai da abokin tarayya fa innahu la yadhillu man i'tasama bihi wa la yashqa duk wanda ya riko da alqur'ani ba zai bata ba kuma ba zai zama cikin tsiya ba duniya da lahira qala allah ta'ala allah madaukakin sarki yace ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wa lahum yahzanun ku faɗaka ku ji waliyai na Allah na gaskiya ba sa tsoron komai ba sa tsoron kowa sannan kuma ba sa ainihin shiga cikin bakin ciki allazina amanu wa kanu yattaqun sune waɗanda suka yi imani kuma suka kasance suna ainihin jin tsoron Allah فذكر تعالى أن أولياءه الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون هم المؤمنون المتقون sai Allah madaukakin sarki ya bada labari cewa masoyan shi na gaskiya ba wani tsoro gare su kuma babu bakin ciki gare su humul mu'minuna sune mu'minai almuttaquna waɗanda suke ainihin wato jin tsoron Allah walam yashtarit an yajri ala aidihim shay'un min khawariqil ada Allah bai sharɗanta cewa waliyai sai wani abu wanda ya saba wa ɗabi'a ya faru a hannunsu za su zama waliyai ba ba a ce wai waliyi sai an ga yana tashi sama ko sai an ga yana yawo a ruwa ko sai an ga kuɗi na zubo mai sannan zai zama waliyi ba wannan baya daga cikin shurut na ainihin wilaya fadalla anna fadalla anna shakhsa qad yakuna waliyan qad yakunu waliyan wa in lam yajri ala yadayhi shay'un min al-khawariq wannan aya ko kuma Allah maɗaukacin sarki sai nuna cewa ashe mutum zai iya zama waliyin Allah ko da wani abu bai taɓa faruwa ainihin a hannayen shi bana daga cikin waɗanda suka sabawa ɗabi'a ko al'ada ta ɗan adam idza kana mu'minan muttaqin in ya zama ainihin wato wannan mutum mu'mini ne muttaqiyan kuma mai ainihin وقال تعالى الله يتي قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم كتشي دسو إندي حر كنا صن الله تو فاتبعوني نيكو بيني يحببكم الله الله ذي سوكو ويغفر لكم ذنوبكم الله ذي غفر ذنوبكم والله غفور رحيم الله مي غفر عنكم الله مي رحماني فأولياء الله مالا يتي سودي وليين الله almuhibbuna inda Allah waɗanda Allah yake son su humul muttabi'una lir rasul sallallahu alaihi wa sallama batinan wa zahira sune mabiya manzon Allah boye da sarari wa man kana bi khilafi hadha wanda ya zama sabanin haka ko ya zama a sarari kawai yake bin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama amma a boye ba haka bane ko kuma ya ce shi a boye yana bin manzon Allah duk abubuwa amma a sarari kuma sabanin haka ake gani ya ce falaisa bi mu'minin wannan ba zai zama mumini ba ma fadlan an an yakuna waliyan lillahi ta'ala balle kuma ya zama waliyin Allah madaukaki wa inna ma ahabbahum Allah ta'ala li'annahum walawhu abin da yasa Allah yake son waliyan shi saboda su ma suna son shi fa ahabbau ma yuhibbu sai suke son abin da Allah yake so wa abghadu ma yubghidu duk abin da Allah yake ki suke ki ko kuma duk abin da Allah ke fishi da shi su ma suke fishi da shi waradu bima radiya waradu bima yarda kuma suna yarda da abin da Allah yake yarda da shi wa sakhitu mimma yaskhatu abin duk da ainihin suke fishi da shi suna fishi ne da abin da Allah yake fishi da shi wa amaru bima ya amur suna umarni da abin da Allah ya umarni wa nahau amma yanha suna hana abin da ainihin Allah ya hana wa atau ko wa atau man yuhibbu an yu'tiya kuma wanda Allah yake son ya ba kaza su ma suna bashi ma'ana an Allah ya ce a ba wani kaza su ma sai a bashi wa mana'u man yuhibbu an yamna'a wanda kuma ainihin wato Allah yake nufin ya hana su ma sai su hana shi wa asulul wilaya asalin dai walittaka almahabba wal qurb so da kuma kusanci wa asulul adawa ita kuma kiyayya asalinta albughd wal bu'd shine ki da kuma ainihin nesanta dan haka duk sanda kake son Allah kake kusanta Allah da ayyukan alkhairi zaka iya zama waliyin Allah duk sanda kake kin Allah kake fushi da abin da ya zo da shi kuma kake nisanta shi zaka iya zama makiyin Allah wa bil jumla malam yace a takaice wannan fa duk shimfiɗa ce ake akan waɗannan matsaloli din na ainihin anwa'u sihiri dan wai karka rude kaga wani yana yin wasu abubuwa shikenan ka ce ai wani waliyi ne yace a takaice dai fa awliya'ullahi hum ahbabuhu waliyan Allah sune masoya Allah almuqarribuna ilaihi bil fara'id waɗanda suke kusantuwa zuwa ga Allah ta hanyar yin nafilfili ai ta hanyar yin faralloli wan nawafil da kuma abubuwan da suke nafiloli ne wa tarkil maharim da kuma barin abubuwan da suke haramun ne al muwahhiduna lahu waɗanda suke kadaita Allah shi kadai alladhina la yushrikuna billahi shay'a waɗanda ba su hada Allah da komai wa illam tajri ala aidihim khawariq ko da wasu al'amura da suka saba al'ada ba su gudana a hannunsu ba to su ne waliyan Allah fa'in kanatil khawariku dalilan ala wilayatin la ya ce to in dai har za a ce sai in waliyi ya yi wani abu wanda ya saba wa al'ada zai iya zama waliyi faltakun dalilan ala wilayati sahir to ashe shikenan wannan alamar sai ta zama ita ce dalili akan cewa to dan sihiri ma ainihin waliyi ne tunda dan sihiri yanzu nan zai iya sa ainihin hularka ta rinka kewaye kanka haka da gudu shikenan sai a ce ya zama waliyi saboda yawan nan yayi khawariqil ada a'a wal kahin da kuma boka wal munajjim da wanda yake ainihin wato wanda yake abin nan yake bugun taurari ma'ana wanda yake amfani da ilimin taurari ta hanyar ilimin taurari yake gano ainihin al'amura waɗanda yake na gaibu wal mutafarris da kuma wanda yake mai firasa wanda zai ainihin duba ta hanyar ilimin hangen nesa ya hango cewa kaza kaza kaza kaza zai faru kaza kaza kaza kaza kaza zai faru kaza kaza kaza kaza zai faru duk irin waɗannan abubuwan shine aka zo aka samu wani bature ya zo ya ta irin waɗannan al'amura din sai mutane shikenan sai suka ɗauka ai wannan abu ya rikita musu kai dan ba kai karatu bane a cikin aqidar musulunci akwai nau'i ne na ilimi zaka tsaya tsaya sai ka karanta shi shikenan sai ka zama mutafarris za ka iya gano cewa nan da shekara ɗari najeriya za ta zama kaza nan da kaza ƙasa kaza za ta yi kaza nan da kaza ƙasa kaza za ta yi kaza sai a ce duk abin da wannan bature ya faɗi gashi kuma ya afku mutane suna mamaki wannan bature ya duk irin waɗannan ilmomi ne na kafirci suka bi shine ta hanyar firasa da sauransu wa rubanul yahudi wan nasara da kuma irin abin da fastoci na yahuda da kiristoci suke yi wa ubadul asnam da masu ainihin bautar gumaka fa innahum yajri lahum min al khawariq ulufun ya ce saboda abubuwan da suka saba wa al'adar ɗan adam yana faruwa a hannayensu dubunnai walakin hiya min qibali shayatin sai dai duk waɗannan al'amura sun faru ne ta hanyar shaydanu fa innahum yatanazzaluna alaihim limujanasatihim yace don suna sauka gare su ne limujanasatihim lahum fil af'ali saboda ainihin suna bin jinsi na irin ayyukan da su shaidanin suke yi shi yasa suke sauka gare su wal aqwali da irin maganganun da suke yi kama qala ta'ala kama yadda Allah madaukakin sarki yace qul hal unabbiukum ala man tanazzalu shayatin kuna son in ba ku labarin irin mutanen da shaidanu suke zuwa gare su tanazzalu ala kulli affakin asim suna sauka ne ga duk wani makaryaci mai zunubi wanda suka tabbata ya saba wa Allah to su ma sai sauka gare shi to in suka sauka gare shi kenan duk abin da yake bukata sai su yi mishi saboda shi ma zai musu abin da suke so din wa qala ta'ala Allah madaukakin sarki yace wa man ya'shu an zikrir rahmani wanda duk ya radu da ainihin bauta wa Allah ko ya rabu da ambatan Allah ko ya kangare wa ainihin wato littafin Allah nuqayyid lahu shaytanan za mu wakilta mishi wani shaytani fa huwa lahu qarin sai zama shine abokin zaman shi shine abokin yawon shi shine abokin cin abincin shi shine abokin har jima'i in zai duk abin da zai sai zama tare suke ko menene shine ma'anar qarin ko yaushe suna tare وقد طارت الشياطين ببعض من ينتسب الى الولايه ما لا yace an samu shaidanu suna daukar wasu daga cikin mutane da ke riya cewa su waliyai ne suna daukan su suna ainihin tashi sama da su da aka samu wani wanda aka ce na waliyi ne shaidanu suka dauke shi suna ta yawo da shi faqala la ilaha illallah yana cewa la ilaha illallah fasaqata sai ya fado sai suka sake shi wato Allah zaka bauta ko ai su dama za su yi maka ne in sun ga cewa za ka kafirce wa Allah amma suna jin ka ce la ilaha illallah au ba za ka bauta musu ba sai Allah to shine sai suka rikito da shi ya faɗo وتجد عمدة كثير من من الناس في اعتقادهم الولاية في شخص أنه قد صدر عنه مكاشفة fi ba'd al-umur sai ka samu madogarar da yawa daga cikin mutane wajen aqidar su game da cewa wani waliyi ne wai saboda ya samu wata mukashafa an yi mishi wani budi ya ga wani abu wanda sauran mutane ba su gani ba wai su mutane ta hanyar nan suke gane cewa wani waliyi ne an bude mishi wasu al'amura ya gani aw ba'd al-khawariq lil ada ko kuma wasu al'amura da suka saba wa al'ada sun faru a hannun shi misla an yushira ila shakhsin fayamut misali kawai sai a ga wani ana cewa ai wani waliyi ne da ya nuna wani ya ce kai kai hankali da kanka kawai sai ga ya bingire ya mutu ya ce wane mutum ai ga irin ta nan ka je ka taba waliyin Allah shikenan to wai sai ya ce wai wannan abin da yayi wai yana nuni ga cewa shi waliyi ne aw yatiru fil hawa ko kuma a ga yana ainihin wato tashi sama a cikin iska ila ila makka ya tafi kasan makka kawai ana zaune da shi za a yi sallah azhar ana kiran sallah azhar kawai sai a ga fir ya tashi ya tafi shikenan ya je ya yi sallah a makka ya dawo ya ce wane mutum manya kenan har ya je ya yi kuma haka din ne ya je makan ya dawo a lokacin mai yiwuwa kuna sallama shi ma yana dawowa har ya je kuma ya je ka'aba din yayi sun kai shi aw ghairiha ko kuma wasu kasashen daban ahyanan wani lokacin aw yamshi alal ma'i ko kuma ga yana yawo akan ruwa aw yamla'u ibritan min al hawa ko kuma kaga yana ɗibo iska haka yana zubawa a buta yana ɗibo iska yana zubawa a buta ai wannan ya saba wa al'ada kowa yake iya ɗiban iska amma sai ga yana ɗiba ya cika iska ya cika buta da iska sai ga iska tana fita ta- ta bakin buta haka sai a ce ai waliyi kenan malam wannan aw yukhbiru fi ba'd al-awqati bi shay'in min al-ghaib ko kuma wasu lokuta ya bada wani abu na labarin gaibu yace kaza zai faru kuma a ga ya faru ko kuma kaza da kaza da makamantan haka aw yaktafi ahyanan an ayunin nas ko kuma ana zaune da shi kawai sai a ga ya bace wallahi wani la ya bata ce ba la ya bata ce kuma kowace irin la ya bata zaka iya karya ta in ka rike ta duk wata laya ka rike ta haka kana da imani ka karanta ayatul kursi ta karye kenan duk wata laya idan da wani wanda yake da laya ta gadon gidansu yana ji da ita suna tashi sama suna kaza ka same ta ka danke kafira haka ka karanta mata ayatul kursi ta tashi aiki daga ran nan in ba ga tsoro ba wani dan dabo ya gwada mana to sai kawai sai a ga wani lokacin ya fake daga idan mutane ana zaune sai a ga ba shi shikenan sai a ce wai waliyi ne aw yukhbiru ba'd an-nasi bima saraka lahu ko kuma in aka yi mutane sata sai je cewa na ne yayi eh an yi maka sata wai sai ka tafi ko ka hanka sun bata wai sai ce ka je wuri kaza to ɗayan abu biyu ko dai ya zama ɗan sihiri ne kafiri ko kuma ya zama ainihin makaryaci ne to in ya zama makaryaci ne to ya da'awa ilmul ghaib ya yi ƙarya anan kuma ya zama kafiri can kuma zai zama kafiri mutlaq ta wace hanya wannan zai bi zai yi sihiri ne ya karanta aza'imu shirkiya irin waɗannan surkulle na shirka sai shaidani ya bayyana gare shi sai ya tambaye shi mota kaza da taɓata tana ina ya ce tana wuri kaza tana wuri kaza tana wuri kaza ana zuwa sai a je a same ta duk wanda ya haka kowaye shi ya zama kafiri da shi wanda ya ce tana wuri kaza din da kai da ka je ka kai mishi wannan labarin ya gaya maka duk baki ɗaya kun zama kafirai mun fahimci wannan da kyau ko kuma makaryaci ne kawai ya zauna a cikin zaure ne kawai yana ƙarya an sace wance gwalagwalai sai ya ce ai waɗannan gwalagwalai yanzu suna can an wuce da maturu da su sai ta shiga motar mai duguru gobe da sassafe ka ganta ta tafi mun fahimci wannan ko yanki faɗi kawai yayi wannan da farko ya yi ƙarya tunda shi babu aljanin da ya bashi labari ma to sannan kuma ya zama kafiri saboda da awa ilmul ghaib tunda wannan abu gaibu ne abu ne a ɓace da a ce wannan ilimin gaskiya ne fa jama'a manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama Aisha ta ce duk sanda zai tafiya sai ya ainihin yi ƙuri'a tsakanin matan shi sai ya tafi da wadda ƙuri'a ta faɗa kanta sai ƙuri'a so da dama sai ta kan faɗa kan Aisha sai aka tafi da Aisha wata tafiya sai Aisha ta ari abun wuyan yatta Asma'u da aka je aka tsaya kawai wani wuri shikenan sai abin wuya sai ya tsinke da ya tsinke kawai sai ya zirara ta ƙasa sai ya faɗi ƙasar raƙumi aisha ta ce bata ga abin wuyanta ba sai aka kwantar da raƙumi ashe aka kwantar da raƙumi akan abin wuya sai da aka kwana har gari ya waye a wannan wurin aka nemi wannan abin wuya sama da ƙasa aka rasa shi an haƙura an tashi za a tafi kawai sai a ga abin wuya a ƙarƙashin raƙumi da a ce wannan ilimin na gano abin da ya bata ko abin da aka sace maka gaskiya ne waye ya dace da ya yi shi manzan Allah tunda manzan Allah bai ba wallahi ƙarya ne kafirci ne kuma shi yasa abin ka ya bata wai ka tafi wurin malami wai gaya maka inda yake wallahi ƙarya ne wannan kafirci ne karkaje in dai malam zai maka addu'a Allah ya sa a ga motar ka Allah ya sa a ga agogon ka ya maka wannan kuma duk jama'a kowa ma ka sa ya maka saboda ba a san bakin wanda ya fi tsarki ba ba a san wanda ya fi zama ya fi cika sharuɗa na karɓan addu'a ba amma ka je wai malami ya ce maka motar ka tana daji kaza yan fashi sun cire taya sun yi kaza sun yi kaza ka je ka same ta eh ya gaya maka abin da yake haka ne kuma ka je ka samu ko amma shi kuma wa yake bauta za ka samu irin waɗannan fa ba sa zuwa sallar jam'i shedanin za su sharɗanta musu ba zuwa sallar jam'i amma mun kyale ku ku rinka zuwa ta juma'a ko ta idi saboda jama'a su shaida cewa dai ana ganin ku kuna sallah ko musulmi ne shedanin za su sharɗanta musu ba wankan janaba shaidanin za su yanka za su sharɗanta musu duk abin da zaka ci karka sake a yanka shi da sunan Allah an yanka da sunan Allah karka ci dan haka ba sa cin naman kasuwa naman gidansu daban ne shi sai dai a bashi tashi ya yanka da kanshi saboda kar a yanka mishi da sunan Allah yarjejeniyar da ke tsakanin shi da wannan shaidani ta wargaje to duk wannan kafirci ne amma haka suka zo suka cuci mutane suka yi ta sa mutane suna mutuwa babu imani Allah ya kiyaye to shine sai yake cewa au yukhbiru ba'dan nasi bima surika lahu ko kuma ya zama yana baiwa mutane labarin abubuwan da aka sace musu au bi hali ga'ibin ko kuma wana baya nan sai zo ya bada labari ya ce yana gari kaza sai aje kuma garin sai a same shi ai dai haka tana faruwa mace mijinta ya tafi shekara kaza kaza sai ce ai wani ya rasu yau shekara shi goma da mutuwa goma maki ta kaba kuma haka din ne ya mutu in aka je garin da ya mutu din sai a bincika eh haka ne wani mai kaza kaza ya zo daga gari kaza ya mutu haka ne labari ya tabbata ko kuma a je a gano shi ko kuma wani ya zama mahaukaci yana wuri kaza a je a kamo shi shine hali ghaib halin wanda yake baya nan aw maridin ko kuma mara lafiya ya ce wannan mara wannan mara lafiya kaza ne ke damun shi kaza ke damun shi kaza ke damun shi kaza ke damun shi duk ya faɗa kawai daga kawo mara lafiyan kawai sai ya ci gaba da bayani shi duk ya san al'amura din kafin ya zo duk wannan aljani ko shaidani da yake bauta ya gama zayyana mai komai da komai ko kuma a yanzu din da ake zaune kawai yana ainihin gaggaya mashi abubuwan shi kuma yana faɗi mun fahimci wannan da kyau ko aw anna ba'd an-nas istaghatha bihi wa huwa gha'ibun aw mayyitin fara'ahu qad ja'a faqada hajatahu ko kuma a ce ai wani mutum ya nemi agaji da malam wani ko shehu wani alhalin malamin baya nan ko kuma malamin ya mutu amma sai ga wannan malami ya zo ya biya mai bukatar shi auna hawi zalika ko makamancin haka dai haka tana faruwa yana gazzatin tibe da ya kira sai da abdul qadiri sai da abdul qadiri shekarar shi dubu ɗaya da wani abu da mutuwa mun kawo tarihin shi anan sai zo sai ya ganshi ya zo ya janye mishi hannu ya fidda shi ko kuma ya kira dan fodiyo sai ga ya cire shi ko makamancin haka to duk wanda yake da aqida irin wannan ya zama kafiri shehunnai in mutanen kirki ne shikenan innal ladina sabaqat lahum minnal husna ula'ika an hamu ba a duda duk waɗannan shehunai su jelani su dan fudiyo da ake musu duk waɗannan ƙarerai ne wallahi mutanen kirki ne mutane ne duk suka jawo saboda in kana son ka more so da dama ka yi mutane ƙarya sai ka ɗauko ƙarya ka sai ka danganta ga wani mamaci wanda yake ba za a iya gano haƙƙin haƙiƙanin al'amarin ba Allah ya kiyaye وليس في ذلك شيء من هذه الأمور ما يدل على أن صاحبها مسلم yace duk wanda ke irin waɗannan al'amura babu wata alama da ke nuna cewa shi fa musulmi ne fadlan min an ya kuna waliyan lillahi balle ya zama waliyin Allah duk wanda ke irin waɗannan al'amura ba ma fa musulmi bane balle ya zama kuma waliyin Allah amma cikin musulmi din bal qad ittafaqa awliya'ullahi ala anna ar-rajula law tara fil hawa kai kasancewa ma fa waliye na Allah din na gaskiya manyan malamai sun haɗu akan cewa da a ce mutum zai tashi sama a cikin iska wa masha'alal ma'i kuma ya rinka ta rinka yawo akan ruwa yughtarru bihi a rinka ruduwa da shi hatta yunzara mutaba'atuhu lirrasuli sallallahu alaihi wa sallam ya a yace lam yughtar bihi ba za a rudu da shi ba hatta yunzara har sai an bincika mutaba'atuhu lirrasulillahi sallallahu alaihi wa sallama sai an bincika a ga yaya biyayyar shi take ga manzon Allah ka'ida kenan wane yana tashi sama wane yana tafiya akan ruwa sai a binciki yaya alaka shi yake wajen bin dokar da manzon Allah ya zo da ita wa muwafaqatihi li amrihi yaya muwafaqa shi take ga umarnin annabi yana dacewa da abin da annabi ya umarni wa nahyihi da abin da annabi ya umarni wa mithlu da abin da annabi ya hana wa mithlu hadhihi al-umur yace irin waɗannan al'amura kad yakunu sahibuha waliyan lillahi mai irin waɗannan al'amura din zai iya zama wali na Allah haƙiƙa wa kad yakunu aduwwan lahu kuma zai iya zama maƙiyin Allah waliyi ne na Allah na gaske Allah zai iya sawa yana yawo akan ruwa sai a duba ga yana bin manzon Allah sai ga eh haka ne ma'aunin gane cewa wani waliyin Allah ne kenan qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni bin manzon Allah din shine alama din to duk abin da ya biyo baya kuma wannan ya biyo baya ne amma wannan shine na fari amma mutum bai zuwa sallah a zahar jam'i bai zuwa la'asar jam'i magariba jam'i isha jam'i asuba jam'i baya zuwa sai sallar juma'a ko ta idi sai a ce ai wannan shi waliyin Allah ne a ina yake sallah sai a ce ai a makka yake sallah to sallar jam'in nan da ba zai zo yayi ba fa ya aka yi tafi makka can sallah suwaye suka dauke shi ya tafi saboda haka a ga yana tsare farillai da nafilfili yana taka tsantsan wajen dokokin Allah to sai a ce to wannan ita ce alama ta wilaya mun fahimci wannan amma dan kayi busa haka but wuta ta fito bakinka ta hau kama ba ba wannan ke tabbatar da wilaya ta Allah ba fa sai yace fa innaha qad takunu li kathirin min al kuffari wal mushrikina yace saboda irin waɗannan al'amura din sun sha faruwa so da dama ga kafirai da kuma mushrikai wal yahudi wal nasara hamma da yahuda da nasara ko baka ganin yahuda da kiristoci fastocin su duk suna yin abubuwa makamantan waɗannan a ce gashi nan wannan faba kaza yana kaza faba kaza yana rayar da matacce fada kaza duk ba suna yi ba duk eh miracle sai a ce ai miracle ne ai wani dan baiwa ne kai baiwa yake nan sai ta ja yana maganin mayu a cocin shi yana warware sihiri yana kaza sai jawo mutane cocin shikenan Allah ya kiyaye wal munafiqin da kuma munafikai wa ahlil bid'a da kuma yan bid'a dai haka tana faruwa gare su wa takunu li ha'ula'i min qibali shayatin amma duk waɗannan da kake ganin haka na faruwa gare su suna samun wannan ne ta hanyar shaidanu aw takunu sidrajan ko kuma ya zama abin daga Allah yake amma Allah ya nemi su talala ne fala yajuzu an yuzanna anna kulla man kana lahu shay'un min hadhihi al-umur fa huwa waliyyun lillahi yace bai halatta daga an ga wani abu daga irin waɗannan al'amura sai ai zaton cewa ai wani waliyin Allah bane bal yu'rafu awliya'ullahi bi sifatihim wa ahwalihim wa af'alihim sai dai su waliyan Allah ana gane su ne ta hanyar siffofinsu da halayensu da kuma ayyukansu allati dalla alaihal kitabu wa sunna wanda alqur'ani da sunna suka yi bayani akai wa aktsaru hadhihi al-umur qad tujadu fi ashkhasin yakunu ahaduhum la yatawadda'u yace kai so da dama ma irin waɗannan al'amuran akan same su game da mutanen da yake ma kwata kwata baya alwala wani ma kwata kwata aljanin za su hana shi yin alwala shedanu za su hana shi yin alwala kwata kwata kuma sai aga haka na faruwa gare shi wala yusalli maktuba kuma ma baya sallah ainihin tafarilla wala yatanazzafu baya tsafta wala yatatahharu at-taharata shar'iyya baya yin tsarki irin wanda shari'ar musulunci ya kawo bal yakunu mulabisan lin najasat sai dai ya zama koyaushe yana sanye da ainihin najasoshi kullun yana cuɗani da najasa mu'ashiran lil kilab ya zama kullun yana hudda da ainihin karnuka ya'awi ilal mazabil kullun yana kwana a bola a bola zai kwana a bola zai wuni ra'ihatuhu khabisa yana wari rakkaban lil fawahish mai yawan aikata alfasha da zira da liwadi da duk irin waɗannan al'amura ɗin yamshi fil aswaqi kashifan yana yawo a cikin kasuwanni tsirara li auratihi ghamizan lishar'i yana ainihin mai cin mutuncin shari'ar da annabi ya zo da ita wai sai a ce waliyi ne Allah ne ya rufa mana asiri wallahi tallahi ko an ki ko an so dole ne wanda ya cancanta a yabe shi a yabe shi wanda ya cancanta a gode mishi a gode mishi wallahi tallahi kungiyar jama'atu izalatul bid'a wa iqamatu sunna ko mutum ya ki ko ya so ala ragami an fil haqidina wallahi sai ya yabe ta wallahi bullo wannan kungiyar ne yasa waɗannan yan ɗariƙun ba su fara irin waɗannan al'amuran a ƙasar nan ba amma shekaru 800 da suka wuce sun fara a ƙasar Misra sai a ga zabjegen mutum yana yawo tsirara ko ɗan diras babu a tare da shi sai a ce ai babban waliyin Allah ne mun karanto a cikin wannan littafi inda yake cewa gashi suna yawo a cikin kasuwa tsirara ya ce tawatara haza la yuqalu babu kuma kowa ga wannan a ƙasar misra ya ce ba zai yiwu a ce ƙarya bane kuma mun zo da littafin tabaqatul kubra ta sha'arani anan me yace yace ga wani babban waliyin Allah saboda tsabagiyar karama tsirara yake zuwa yake yin hudu ba ranar juma'a golaye a waje saboda Allah jama'a wai a waje a ce liman ya zo ya tsaya zai yi hutuba wai sai a ce wai waliyin Allah ne wai ku kuna amfani da zahiri ne ku ne kuke ganin wannan tsarekin na zahiri amma shi yana nan da wasu tufafi waɗanda yake ku ba a yi muku mukashafa ba a yaye muku wata yana da ke idan ku ba na haka ku ne kuke ganin shi tsirara amma shi ba tsirara yake yawo manyan waliyan Allah sun san da tufafi jikin shi to shine mustahzi'an bihi yana mai izgilanci da ainihin wato shari'a Allah wa bi hamalatihi kuma da ainihin wato waɗanda suke ɗaukar shari'a Allah ɗin ta ce ai ku ilimin ku na zahiri ne ilimin ku na zahiri ne qur'ani da hadisi a'a su suna nan da wani ilimi na baɗini wanda yake babu wanda ya san shi sai ire-iren su saboda haka sai su ta yin abubuwa sabanin yadda ya zo cikin alkitabu wa sunna ya akulul aqarib sai ka same shi yana cin kunama ya ɗauki kunama ya saka a baka yana ci walqaba'i da abubuwa masu kazanta kwaɗi da makamantan abubuwa waɗanda suke masu kazanta sai ga yana ɗiban su yana ci kaga yana ɗiban tana yana ci yana zuƙulƙula yana ci allati tuhibbu hashayatin waɗanda ainihin zai rinka cin abubuwan da shaidanu suke so kafiran billahi yana mai kafircewa Allah to duk waɗannan al'amuran sai Allah ya rufa wa ƙasar mu asiri ba a fara su ba sai wannan ƙungiyar ta taso shikenan sai suka kwanta har lailatun nur ana dab da za a fara lailatun nur a ƙasar nan Allah ya rufa asiri izala ta zo shikenan sai ba a fara ba sai suka zo suna cewa ƙarya ne lailatul nuri sai gashi ana yin lailatul nuri a Ghana ana yi a Senegal Morocco da sauran ƙasashe waɗanda ɗariƙun tijjaniya suka yi kanta a ciki lailatul nuri wani dare ne da za a zo maza da mata tsirara a masallaci za a zo ana zikiri ana zikiri ana zikiri har sai an kai haddi na tawajud kowa ya fita daga hayyacin shi sai a samu guda ɗaya shine operator sai ya kashe fitila to duk wanda ka haye shi kenan ko uwarka ce ko surkarka ko mata waye to duk dan da aka samu sunan shi ibnun nur dan haske shi ba nura bane a'a shi dan haske dan dan nura din ne shi ka je ka karanta littafin risalatu da'i ila sunna wa zajiru an albid'a na abdus samad malami ne babban malami a kasar ghana duk waɗannan shigantakun babu abubuwan da ba su yi ba babu waɗanda ba su sani ba su ne ma malaman akan abin kuma ya rubuta ya bayani ya ce duk sun tuba allah ya gafarta musu to duk waɗannan al'amuran ai ka gansu da kyau ko gashi a cikin musulunci ake to kiristoci kuma suna yi daga kiristoci aka ɗauko to dan allah me zaka ce wa kirista ya shiga addinin ka yayi akwai lailatun nur a cikin addinin kiristanci akwai lailatun nur a cikin addinin musulunci ma'ana sun kawo ba wai muna nufin musulunci ya tabbatar musulmi suna maulidin annabi kiristoci na maulidin annabi isa musulmi suna kiɗa a masallaci kiristoci na kiɗa a masallaci a coci to yaya mun zo da littafi nan na abin nan abdulkarim jili yana ganin cewa da masallaci da coci duk ɗaya ne da sallah da sabis ya ce duk abu ɗaya ne ya ce fatsauran taraniya fil masajidi raki'u ya ce ba mamaki wata ranka ganni ne ruku'u a masallaci wa in niya tsauran filka na isirati'u ya ce ta iya yiwa kuma wata ranka ganni na tafi sabis a coci ya ce wa maliya fi hukumin ilahi tanazo ya ce ni ba zan yi wa Allah jayayya ba Allah da ya kai ni masallaci shi ya kai ni coci kuma sai in mai jayayya wai haka ya ce wa yake kai mutum masallaci Allah to in ya kai ka coci kuma sai ka ce ba daidai bane yace a ni bane wa Allah jaya duk abin da Allah ya kai na daidai ne yace laqad kuntu qabla al-yawma unkiru sahibi idza lam yakun dini ila dinihi dani yace da naga aboki na yana addini ba irin na ba sai mu ta faɗa yace amma yanzu zuciyata ta yi min haske kowane addini ina ganin shi daidai ne da mai bautar wuta da mai bautar gunki da mai sujuda da mai sallah yace duk ɗaya ne wai a wurin shi Allah ya kiyaye to sai ganshi sajidan li ghairi llahi min al yana yin ainihin sujuda ga wani Allah na daga kaburbuka ma'ana sai ga yaje kaburbukan waliyai yana ainihin yi musu sujuda da makamantan haka sannan wa ghairiha da wasu wurare daban sai ga yaje yana sujuda ko dattijan angogo ka game da shi kai mishi sujuda shikenan ka kafircewa Allah shi yasa ba a yi wa kowa sujuda ba a yi wa kabarin shehu sujuda ba a yi wa kowa sujuda wajibi ne kowa ya gane wannan komai girman malami a musulunci ko yana da rai ko bai da rai ba a yi mishi sujuda ana yin hannu a gaisa da shi ne in yana da rai in bai da rai kuma Allah ya taimake ka ka samu zuwa ainihin kabarin shi ka ziyarce shi ka mai addu'a abin da yake bukata wurin ka kenan amma kai kaka roki wani abu a wurin shi yakrahu sama'il yakrahu sama'al qur'an za ga yana kyamar sauraron alqur'ani bai son ya ji alqur'ani bai son ya ji ana karatun alqur'ani hankalin shi yana tashi wayan firu minhu yana gudu in ana karatun alqur'ani wa yu'athiru sama'ul agani wa yu'athiru sama'al agani yana fifita sauraron waƙa ainihin wato rera waƙoƙi wal ash'ar da ma'ana waƙoƙi da kiɗe-kiɗe duk ire-iren su yake fifitawa bambanci tsakanin alghina waƙa wadda za a zo ana rerawa kamar irin ta shata da makamantansu a sha'ar kuma waƙoƙi irin na imrul qais da makamantansu to sai ga irin wannan kawai yake fifitawa a rayuwar shi wa mazamiru shaytan da kuma ainihin wato goge na shaytan gogen ne ƙararrawa ne da makamantansu duk irin waɗannan sai ga yana fifitawa yana fifita su ala kalamin rahman a bisa magana Allah mai rahama falau jara ala yadai shakhsin min al-khawarij ماذا أساه أن يجري فلا يكون وليا لله yace da a ce wani abu wanda ya saba wa al'ada zai ainihin wato gudana a hannayen wani mutum waɗanda suka saba wa al'ada duk irin abin da ake tsammanin zai gudana a hannun irin wannan fa ba zai zama waliyin Allah ba jama'a mutumin da ke da sifa irin waccan duk irin abin da zai faru a hannun shi a ce waliyin Allah ne wannan ba ita ce walaya ta Allah ba mahbuban indahu hatta yakuna muttabi'an li rasulih sallallahu alaihi wasallam batinan wa zahiran yace wannan ba zai zama waliyin Allah ba Allah ba zai so shi ba har sai in ya zama yana da biyayya ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama duk wannan shimfiɗa ce fa malam yake yi ɗaya bayan ɗaya dangane da abin da ya shafi sihiri ɗin nan da za a zo a yi maka bayani akan bambancin shi fa da abin da yake karama da kuma abin da yake mu'ujiza fa in qulta to da za ka ce fa ala hadha ala gafata malam a ƙarƙashin wannan bayani da kai mana mal farq bainal karama wa bainal istidraj wal ahwali shaytaniyya menene bambanci tsakanin karama ta waliyai da kuma istidraji sakin talala da Allah yake yi wa ainihin wasu mutane da kuma halaye na shaidanu da suke sarrafawa ga mutane me bambanci tsakanin waɗannan al'amura guda uku tun da dai duk gashin fida an yi maka ko to yanzu za a bambance maka ƙila malam ya ce sai a ce da kai in alimta ma zakarna idan har ka san abubuwan da muka faɗi ka fahimce su ka gane su araftal farqa zaka iya gane bambancin aitin daga nan ko ta ya zaka iya ganewa sai kaga mutum ya zo kawai yana shiga wuta yana fita sai a binciki yaya ibada shi take akwai biyayyar manzon Allah a ciki sai a ga eh sai a ce shikenan ya zama waliyi na gaske mun fahimci wannan to amma wannan alfahari ga wa alfahari ga Allah ai talla zai rinka yi a talla zai rinka yi ba waliyai na gaskiya tsoro suke a gane su auliya'u ne ana gane su waliye ne sai su gudu sai su bar wurin har ya zama yanzu wani karama ta faru gare shi sai kuma a rinka tallan abin to shikenan abin neman kuɗi ne ake kenan yace li annahu idza kana ash-shakhs mukhalifan lirrasul lish-shar'i fama yajri lahu min hadhihi al-umur laysa bi karama yace domin ko idan wannan mutumi da waɗannan al'amura suke faruwa gare shi in ya zama yana saba wa shari'a ne ta musulunci to duk waɗannan al'amura da ke gudana a hannun shi ba za a ƙididdige su daga cikin karama ba bal hiya in mastidrajun wa in ma min amali shayatin ko dai a ce sakin talala ne Allah yake mishi ko kuma a ce aiki ne na shaydanu ne suke mai haka wa yakunu sababuha huwa irtikabu ma nahallahu anhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallama sai zama sababin ma samun irin waɗannan al'amura din yana aikata abubuwan da Allah da manzon Allah suka hana ne hana yin irin waɗannan al'amura da Allah da ma'aiki suka hana yana sawa shaidanu su zo su same ka kai kuma su riƙe kasi ta baka duk abubuwan da kake so tunda ka ki Allah ka zama nasu kenan fa innal ma'asi la takunu sababan li karamatillah yace domin saba wa Allah ba zai zama dalilin da zai sa mutum kuma ya samu girma a wurin Allah ba shin zai yiwu ka saba wa Allah kuma Allah ya baka girma ba zai yiwu ba yace wala yusta'anu bil karamati alaiha ba zai yiwu Allah ya taimaka wa ainihin wato mutum da karamomi wajen ya ci gaba da saban Allah ba fa idza kanat la tahsulu bis sala wa dhikr wa qira'ati alquran wa du'a bal tahsulu bima tuhibbuhu ash-shayatin kal istighasa bi ghairi Allah yace in ya zama irin waɗannan karamomi na ƙarya ba za su samu ba saboda mutum ya sallah ko ya zikiri ko karatun alqur'ani ko ya addu'a duk ba za su samu ba sai dai in yayi abin da shaidanu suke so kamar neman agaji da wani wanda ba Allah ba aw kanat mimma yusta'anu biha ala ala zulmil khalq ko kuma ya zama ainihin wato ya bi wasu hanyoyi waɗanda ta waɗannan hanyoyi ne ake bi a samu kaiwa ga zalunta halitta Allah wa fi'ilil fawashi ta aikata alfasha fahiya min ahwali fahiya min al ahwali shaytaniya yace waɗannan halaye ne na shaytan kawai ma'ana in ya zama ainihin wato mutum zai samu wasu abubuwa da zai yi bukatar shi ta biya ya zalunci bayan Allah ko kuma ya aikata wata alfasha sannan sai ya kai ga samun wata karama to wallahi wannan ayyuka ne na shaidan mun gane wannan da kyau ko to duk sanda ka ga sai da ka aikata wata alfasha sannan ka samu wata karama to ba karama ba ce shaidan ne yake wasa da hankalinka duk sanda kaga sai da ka aikata wani abu da ka zalunci bayan Allah sannan ka samu wani abu da kai kake ganin karama ba karama ba ce hali ne na shaidan la min al karamatir rahmaniya yace halaye ne na shaidan ba su daga cikin karamomin Allah mai rahama wa kullama kana al insanu ab'adu an an al kitabi was sunna kanat al khawariq ash shaytaniya lahu aqwa wa akthar min ghairihi duk sanda mutum ya zama yafi kowa ne santa al qur'ani da sunna to irin waɗannan halaye na shaidan sun fi ƙarfi gare shi sun kuma fi yawa fiye da ainihin wani wanda ba shi ba duk sanda ya zama kai ka fi ainihin wato kula da al'amura na shaidanu da saban Allah to duk sanda kuma zaka fi samun karfin irin waɗannan al'amura fa innal jinna domin su aljanu alladhina yaqtarinuna bil ins bil ins min jinsihim waɗanda suke kusantan mutum wanda ya bi ɗabi'u na jinsin su fa in kana kafiran shi aljanin in kafiri ne wa wafaqahum ala ma yahtarunahu min al-kufri wal fusuq wal dalal wal iqsam alaihim bi asma'i man yu'azzimunahu in ya zama shi aljanin kafiri ne to sai ya muwafaqa da ainihin irin waɗannan mutane a bisa abubuwan da ainihin yake so suke zaɓo mishi na kafirci da fasikanci da ɓata da rantse mishi da ko kuma godan shi ko gama shi da sunayen manya-manyan aljanu ko wasu waɗanda yake girmamawa wali sujudi lahum da kuma yin sujuda gare su mun gane wannan ko ga kasar nan duk ana babbaya mutane nan abinda wata aljana muka tambaye ta abinda ta faɗi kenan tana baiwa wani boka maganin raba kishiya da kishiya tana baiwa wani boka magani wanda ainihin ya shafi na a wance ta samu haihuwa ko kuma na iskokai da makamantan haka sai na ce da ita to shi kuma me yake miki sai ta ce ne mata sujuda ne shine sai ka sai ka kafircewa Allah sannan za su yi maka abin da kake so kai kuma Allah ya kiyaye wali sujudi lahum da yi musu sujuda duk sai ka ga mutane suna nan suna yi musu sujuda duk ga su nan ta ce babban malami ne wani shegen ko sunan shi bai iya daurawa ba wallahi ko sunan shi bai iya daurawa ba ko da arabiya ko da ba da hannu ba wallahi ko da dan yatsan shi na kafa aka ce ka daura sunanka katan katan dan yatsa kenan ko wallahi ba zai iya daurawa ba saboda jahilci amma yana cikin soro ana cewa ai malami ne baya zuwa sallolin jam'i baya zuwa juma'a bai zuwa jana'iza da sauran sai ranar idi sai a yi naɗi da wani a baya sai a kawo a sa kuma sai a fita ran nan za a fita idi ba ka yi farilla ba kuma ka yi nafila wa kitabati asma'illahi da kuma ainihin rubuta sunayen Allah au ba'd kalamihi bin najasa ko kuma rubuta wani sashi na maganganun Allah da najasa sai a ce ka rubuta sunayen Allah da fitsari a kaga ba fitowa yake ba ko ka rinka dangwalowa haka kana rubutawa a jikin allo ka wanke ka sha ko a wanke a zubar a wuri kaza shedanin zai biya bukata tunda me an saba wa Allah a dauki najasa a rubuta sunan Allah karatu ne da mutane ba su ba lokacin yan dariƙa suka yi to yan izala sharri wai ana rubuta alqur'ani da jini ana ba mu muna sha Allah ya tsine wa makaryacin Allah bai nufe shi da shirya ba wai a rubuta alkur'ani da jini wai sai a baka wai sai ka sha shi yasa wai duk in mutum ya shiga izala duk yadda za a yi baya fita wai saboda ya sha alkur'ani da jini abin da suke yi ne fa Allah madaukakin sarki ya ce wa man yaksib khati'atan aw isman thumma yarmi bihi bari'an faqad ihtamala buhtanan wa isman azima wanda ya aikata wani saban Allah amma sai kauda wannan saban Allah akan shi sai ya ce wane yayi Allah ya ce ya ɗauki kiran ƙarya mai girma a kan shi malaman su ne suke irin waɗannan abubuwan ba a ɗauki jini a rubuta alƙur'ani a yi asiri da shi a yi tsafi da shi amma sai suka ce wai ‘yan izala ne wai suke yi in Allah ya nufe ku da shirya Allah ya shirya da kun Allah bai nufe ku da shirya ba Allah ya tona asirin ku fiye da ya tona asirin yadda waɗanda suka gabace ku mun gane wannan ko duk wanda ya ɗauki fitsari ya rubuta alkur'ani ko wani suna na Allah ya zama kafiri kaulan wahidan wanda duk ya ɗauki jini wanda yake najasa ya ɗauka ya rubuta alkur'ani ya zama kafiri dan me za ku yi abu kuma ku ce wani ne yayi saboda kaɗai kar wai mutane su fahimci addinin Allah to yau shekara goma sha tara kenan akalla da kafa ƙungiyar izala wannan ya hana mutane su fahimci da aka dosa to shine su ma yan izalan yanzu muke musu tambihi su daina faɗa da sunna in kuka dawo kuna faɗa da sunna duk yadda za ku je kuna ɓata sunna annabi a ko'ina ne wannan ba zai hana mutane su fahimce ta ba tunda kuma ga yadda abin ya faru haka adalci ake son a rinkai a cikin bayani fa ba ma goyon bayan kowa sai wanda yake bayan gaskiya kowa ya ba ruwanmu da shi ba abin da muka haɗa da kai sai addinin musulunci in ka saba mun rabu da kai yadda 'yan ɗariƙa suka zalunce ku suka rinka yawo da ƙarerai da ƙarerai da ƙarerai in kuma kuka zalunci sunnan annabi kuka rinka yawo da ƙarerai a kai kuma sai Allah ya tona asirin ku ba wani azzalimi a wurin Allah sai wanda ya zalunci duk wanda ya zalunci a wurin Allah ko uban shi annabi ne ba ruwan Allah da shi mai Allah ya ce wa annabi Ibrahim da annabi Ibrahim ya Allah ya ce ya zaba annabi Ibrahim kaza kaza kaza kaza sai annabi Ibrahim ya zo adda sai ya ce wa min zurriyati ya Allah ‘ya'yana da jikokina su ma ka fifita su sai Allah ya ce na yi alkawarin zan fifita su zan ba su daraja da ɗaukaka amma zai ce la ya nalo ahdi zalimina cikin zurriya ka duk wanda ya zalunci ba zan cika mai wannan alkawarin ba ashe ko ɗan annabi ko jikan annabi in ya zalunci ba ruwan Allah ba ruwan shi da shi to shi yasa yadda aka rinka zaluntar yan izala ane musu sharri ane musu kazafi to wajibi ne ainihin Allah ya tona asiri to wajibi ne kuma yan izala ku guji irin wannan in ba haka ba a zo a shirya karerayi a shirya karerayi sai a je a yada ai an ce kaza ai an ce kaza ai an ce kaza ai kaza akai ai kaza akai ai kaza akai ana nan ana tafiya ana nan ana tafiya shikenan sai mutane su zo su gane cewa ku makaryata ne yadda aka yi wa yan dariƙa da shehunan su bara'a sai a zo a yi muku bara'a kuma haka dama za a yi ta tafiya fa a taho a taho a taho a taho sai ana kan gaskiya sai shedan ya kauda mutane sai Allah ya janye wasu nagari sai su ci gaba suna tafiya suna ƙara yawa su ma in suka lalace ta fashe wannan tafiyar ma a sake janya nagari har mahadi ya bayyana ya ja mutanen kirki haka za ta tafiya kar ka taɓa tsammanin wai wata tafiya za ta taho tunki sai an samu matsala wannan ya janye wannan ya ce shi tafiya ta ishe shi a sauke shi ana sai ya sauka nan sai ya kafa tantin shi shikenan haka za ka yi ta ganin al'amura ɗin Allah ya shiryar da mu to shine sai yake cewa aw ba'aba kalamihi ko kuma kaga wasu suna rubuta wani sashi na magana Allah bin najasa da najasa fa fa'alu ma'ahu kaseeran mimma yashtahihi bi sababi ma yar ma yartilhu ne ko ma yatlubuhu anaku ma yatlubu hmm? ba ma din ba yatlubu ne a gaba ba sabuwar nuska ba fa kamun eh to nan to shine yake cewa fa'alu ma'ahu kafiran mimma yashtahihi bi sababi ma yartiluhum bihi min al-kufri yace sai kaga ainihin wato da yawa daga cikin su suna aikatawa aljanin abin da yake zai rinka sha'awa daga gare su wanda suke ainihin yi mishi na da yawa daga cikin fannonin kafirci wa qad ya'tunahu bima yahwahu min imra'atin wa sabiyin kai har ma irin waɗannan sukan ainihin zowa da ainihin wato mutum mace ko kuma wani yaro wanda ainihin yake sha'awa ma'ana aljani sai sharɗanta cewa a kawo mishi yaro iri kaza iri kaza iri kaza ko a kawo mishi mace iri kaza iri kaza iri kaza ko kuma shi wanda ainihin ke bauta aljanin saboda yana aljanin na jin daɗin bautar da yake mishi aljanin ya kawo mishi mace iri kaza ya kwana da ita gobe ya kawo mai iri kaza jibi ya kawo mai yaro kaza ya luwaɗi da shi duk suna yin haka mun fahimci wannan da kyau ko wannan din da muke yin bayani na ɗazu sai da ita wannan aljanar ta yi ƙoƙarin ta haɗa wannan matar da wani aljani yana zuwa yana saduwa da ita kuma lokacin da ta miƙe ta warke muka tambaye ta haka na faruwa ta ce eh har tana ganin duk gabanta gashi nan al'amura ga shi nan kamar namiji ya sadu da ita kuma ta je ta wankan janaba to sai da su yi ya zo tattauna wannan matsala a cikin wani littafi nashi shin in irin wannan ta faru aljani yakan auri mace mutum to in ya zama ya aure ta tana da miji zai zo ya sadu da ita kuma da komai da komai mani ya fita har ta dauki ciki za ta yi wankan janaba ko ba za ta yi wankan janaba ba da aka tattauna kuma dan nawa ya da Allah ya shiryar da mu ɗana ka ne kai miji لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول فيما يرويه البخاري ومسلم الولد للفراش وللآخر الهجر النبي يأتي تادينا مي جداني كي كما قرتو سي دوكا سي أجيفيش تسعى والجنين كساسي كينا سي أكشيش dan naka to magana wanka fa za ta yi wanka ga sahihiyar magana wasu fukawa suka ce ba za ta yi wanka ba saboda mai saboda ai ba ai ilaj ba ina ta ga azzakarin da ya dauka yasa aka ce a'a har mani ya fita haka ta faru ne sai ga karatu zaka fahimci matsaloli da dama malamai sun jibge su a littafansu bi khilafil karama fa innaha la tahsilu illa bi ibadati Allah wa taqarrub ilayhi wa du'aihi wahdahu la sharika la yace sabanin karama ita ana samun ta ne ta hanyar bautawa Allah da kuma yin abubuwan da mutum zai kusanci zuwa ga Allah da kuma ainihin bautawa Allah ko kiran Allah shi kadai bai da abokin tarayya wa tamassuk bi kitabihi da kuma riko da littafin Allah wa jitinabil muharramat da kuma nisanta abubuwan da suke haramun fama yajri min hadha darbi fa huwa karama duk irin waɗannan al'amura in suka faru ga mutumin da yake da irin wannan sifa din to wannan karama ce tunda yana bautar Allah sai wasu al'amura suka faru sai a ce wannan karama ce wa qad ittafaqa ala hadha al-farq jami'ul ulama ya ce dukkan ainihin malamai sun haɗu akan ainihin wato wannan ainihin bambancewa ɗin cewa ana iya gane wane waliyin Allah ne ta hanyar a gaina bin Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai saban Allah to duk abin da ya faru gare shi na irin waɗannan sabawa al'ada da ɗabi'a sai a ce karama ne wane yana saban Allah ga waɗannan al'amura sun faru sai a ce wannan makiyin Allah ne ba waliyin Allah bane to duk malamai sun haɗu akan wannan bambancewar wa bil jumla malam Sulaiman ya ce a takaice dai فإن عرفت الأسباب التي بها تنال تنال ولاية الله تنال ولاية الله yace a takaice dai in ka gane abubuwan da yake da su ne ake gane cewa ake samun walittaka ta Allah arafta ahalaha to zaka san waɗanda suke su ne waliyai din na gaskiya wa arafta annahum ahlul karama kuma zaka gane cewa su waɗannan din nan su ne masu karama wa in kunta mimman yasma'u bil awliya wa huwa la ya'rifu al wilaya in kuma kai kana daga cikin waɗanda ke jin labarin wane waliyi ne wane su wane waliyai ne amma kai baka san walittaka din ba wala asbabaha baka san sabubban da ake samun walittaka din ba wala ahlaha baka san waɗanda suka cancanta su samu walittaka ba bal yumilu ma kulli na'iqin wa sahirin sai dai kai ka zama ka zama kawai kana tare daga cikin duk wanda ya shela ya ce hayya sai ka bi shi waliyi ne kai ma sai ka bi wa sahirin duk wani boka dan sihiri mai rufa idan ya ce shi waliyi ne sai ka bi to sai malam ya ce wa ma tughnil ayatu wan nuzuru an qaumin la yu'minun kai dai baka da imani kenan da wa'azozi da ayoyi kuma na alqur'ani ba su wadatar da mutanen da ba su imani da Allah ba amma in dai kana son shirya kaji an gaya maka yadda ake gane waliyai ko in kuma kana cikin sakarkaru wanda duk inda wani dan sihiri ya zo ya ce shi waliyi ne ka ce eh duk inda wani sakar ya shele ya ce walittaka ka ce eh to shi kenan baka da imani kenan don haka ba za ka iya gane wannan ba ya ce wali shekhul islami kitabul furqan baina auliya rahmani wa auliya shaitan ya ce ibnu taimiyya malamin musulunci yana da wani littafi mai suna alfurqan baina auliya rahmani wa auliya shaitan yadda za ka iya bambance waliyan allah mai rahama da waliyan shaitan faraji'uhu ya ce ka je ka koma ka karanta wannan littafi فإنه أتى فيه بالحق المبين ko almubin ya ce ibnu taimiyya ya zo da gaskiya wadda take a sarari bayyananniya a cikin wannan littafi zai gaya maka sifofin waliye na gaskiya ya kuma buga maka misali ya ce kamar suwana da suwana da kaza da kaza ya faru a cikin littafi kaza da kaza ya kuma gaya maka sifofin waliye na ƙarya ya ce kamar suwana da suwana da suwana da suwane ya ce ga su irin su kaza duk ya buga maka misali ka je ka samu wannan littafi ka karanta akwai wanda yake kawo shi yana nan